إنك أنت السميع العليم يعني والناتب بما تيسر
بسم الله الرحمن الرحيم والناس بما تيسر من القرآن والحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظر لنا بهذا المعبر وتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر والناتي bari mu zo bi ma taysara da abin da ya sauƙaƙa min alqur'ani da alqur'ani wal hadisi da hadisi tabarruka dan neman albarka da su tabarruka تبركا dan neman albarka da su وإدخالا للسرور dan shigar da farin ciki على أعظام رسول الله صلى الله عليه abu tsaron soyayyen وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama الموجودين اليوم wa'anda suka samamu a yau wa'anda suka gane wannan inuwa da Allah ya shimfiɗa a lantar ila rabbika kaifa maddar zilla to wa'anda suka gane wannan inuwa suka san ranar suka san inuwa din duk gabaki da yan faila kenan malam to bari mu kawo ayoyin Qur'ani don shigar da farin ciki a gare su
الذين ما غاب عنهم رسول ما غاب عنهم صلى الله عليه وسلم shine wanda tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai kuya a wajen su ba yana nan gashi suna harka da shi
معناه a ma'ana a ma'ana ma bai buya ba ولا سورة a surarsa ma jikinsa ma gashi ولا حقيقة wala ala a hakikarsa duk dai bai buya ba mazahin guda uku sun faru kenan ma'anan wa- ma'anan wasu batan wa suratan wa hakikatan kai duk gaba duk bai buya musu a nan ba sallallahu alaihi wasallam bayan kuwa ta kankwara fil aqwali fi kulli haikal ko kana kana an aidil basir al mufahhis bayan shine hayuli auduga hayuli auduga sai a kada ta aka a kada ta ai zare da ita kuma sai a yi shi da ita a gida za ka ga an sa cotton 100 by 100 cotton ne ai na za ga auduga abubuwa da ta na auduga shi ka jirga baki da hayuri kenan abin da aka yi madar da aka yi abu da ita jirga baki da to shine hayurin kaunu jirga baki da kuma zaratu hazar kaunu shine ya yi tato wannan kaunu da kaunu jirga baki da jirga baki da ya shiga ko ina jirga baki da har komai kokwantanka komai tafiyar ka jirga baki da duk da baki da sai ga ba dan da Allah ya kawo su ba Allah ya kawo ya shigar da mu a cikin Muhammadiyya a baya zul Mustafa ya ce yayi yayi nutso yayi nutso yayi nutso ya gano hakika Muhammadiyya sai da ya zama tsakanin sai da ya zama gashi tsakanin sa hijabi dubu saba'in kowane hijabi ɗin ya shiga zai kore kamar yadda gashi ya kore a cikin wuta a kai duk dausu ya kore ma wannan hijaban dubu saba'in da aka gata duk da baki ɗaya gode wa Allah to وما غابوا عنه أيضا su ma ba su ɓuya wa annabi ba shi dama ba ɓoyayye ba ne abdulzahir ne bawan azahir ne ko dama su dai halitta su suka ɓuya bare na sauran waɗe ga su a gidan ma amma sun ɓuya su ce ya mutu mutum yana nan birne to su suka ɓuya kenan to su ko waɗannan farawan asalin ba su ɓuya yadda bai ɓuya musu ba a ma'ana bai kuya musu a sura bai kuya musu a haka su ma su kuya masa ba aizan komowa ba للأرواح su kuya maka da rayukansu sun san me ruhin su ba والأشباح su kuya maka da jukkunan su ma duk gabaki daya والقلوب da zukatan su duk gabaki daya har yau sai mazahirin ake وما يذكر إلا أولو Ba الألباب fa wannan zaurance ne fa ba mai gane shi ba mai faɗaka ba sai masu hankali Allah ka sa mu ciki eh mana ba fi an busu kun a cikin kawunan kuma abala ta su ba abin da ma yana nan cikin kawunan mun duka ba ka san me ya jismun naka ka san me ya ruhu ka san me ya qalbi huwa alqalbu la yakfa ala man lahu qalbi to فقد قال تعالى ubangiji in za mu kawo misalolin qur'ani to ubangiji ya gaya mana a qur'ani سلة من الأولين wata jama'a ce ta farko daga mutanen farko ma'ana yawa ana وسلة من da الآخرين wata jama'a daga mutanen ƙarshe
وقد قال رسول الله صلى الله عليه hakika mai tsira وسلم da amincin ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce السلتان wayannan jama'a guda biyu fa da al'umma ta suke sabida in aka farka a mutsalakin wannan aya sunnatu min al-awwalin ayi ka mutan sa adam ko sai dai jama'a farko wa sunnatu min al-akhirin sanan ka taho da wannan jama'a manzo Allah ya ce kai ba facan ake duk al'umma ta ce ake yi ka kamta yawa duk al'umma ta ake yi sunnata mu wayannan jama'u guda biyu fa min ummati dinna al'umma ta ne ba san wani waje ake nufi ba وقال الشيخ التجاني رضي الله عنه وارضاه وعنا به شيخ dan Allah ya kare da a gare shi yace سلة من الآخرين tun da ne manzo Allah ya ce jama'an sa ake nufi to ta farkon da kowa ya san sahabban sa ne kannan ne kannan ne guda uku duka baki da amma na karshen nan kuwa a sahabu na ran a sahabu na ran sahabban mu yan dariƙan mu ne sai mana shehu شوف الله رضي الله عنه كنت شوف ذلك أشياء جاء من الصحابة أشوف القرآن وسنة من الله أشياء جاء من الخمسة bayan gashina a karance a ciki ce ba don tsoron a janabu ba ya idansa da kunnan zai da na fito muku da shi ba ku kun fito da shi kun gani ko to ma da Allah to Allah wa qala ta'ala وقال تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala yace وإن تتولوا يستبدل قوما da kuka غيركم juya kuka bada baya yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya canza wayansu mutane ba ku ba ثم لا يكونوا
su ko ba za su أمثالكم zama irin ku masu tukutuku ko bada baya ba su ko ƴan mali ta gani ne ha abada ba su da baya Allah ka samu tuya barka Allah da shehu to وقال تعالى a to har yau dai waɗannan mutane ɗan ba su ta gani wanda su to su ne na ƙarshen nan sai gaba gida ubangiji tabaraka wa ta'ala yace فسوف يأتي الله بقوم da sannan ubangiji zai zo da waɗansu mutane يحبهم shi ubangiji shi yake san su da farko ويحبونه sannan su ma suke san ta sai da ya riga su mani takadamnahu qaddamnahu don da muka hidimtar da shi mun riga shi ba hidima ko ko kuma mu da gabatar da shi to ga kai wani da- da sakamakon kana sa Allah shi ya riga ka san ka mun gode masa shi da wani malami ke cewa ni kuwa na zaci sai bawa ya so sannan Allah ya sauya ashe abin ba haka ba akwai wasu mutane da a'a shi Allah shi ya riga su ko kaunu ma ga baki da ba a babtu an ko ba sai na so azan bakalan to ka sai da halitta dan haka wannan halitta ubangiji da soyayya ya halicce ta dan yana son ta ne. Ka kaza kaza dan wa'ansu sun dan bauɗe sun yi to bauɗewan masoyi ce irin suka nemi gafara wani a ƙarƙashin bari al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ji da ita dinnan sai Allah ya gafarta musu sai Allah ya gafarta musu to kuma ma dai kai dai kai a hankula kai dai da kanka ka aje ma kiyama dai soyayyar nan ta ta buɗa duk ga baki da kaza wa badalahu min Allah ma lam yakunu ya asa fi ka je ka ga wani abu daga Allah abin da baka taɓa so ba ma ya to ya akai kaza ya ce haka akai duk ga baki da to ma dalla to soyayya soyayya babban abu ne mun gode Allah Shehu Ibrahim Dalla Amin ya ce soyayya karami ita ta fi amfani akan soyayya babba kai ɗa ka dinga son ubanka ya fi amfani akan ubanka ne yake son ka kai ba ka son sa kai muridi ka dinga son shehinka ko kai almajiri ka dinga son malaminka ya fi a ce malaminka ne yake son ka ya fi amfani kai ka so shi ya fi amfani duk gaba gida haka ne duk ka tafi ka irin wannan kai ma'aikaci ka dinga son oganka kana ya ba ce ogan da yake son ka kai kuma baka son baka aiki duk gaba gida to haka ne ka mutane da shehu ya ce sai dai soyayya alkabirul muta'ali babban madaukaki shine Allah shi ko Allah in ya so ka so shi ba ka so dinga فإذا أحببته كنت كنت سمعه وبصره وإن يسوق سير تنجيك بعد ذلك duk gaba ke sai da zaba ta faru duk gaba ke da ma'ana soyayya kenan wani ya ce baya ta zaba to to shi ubangiji shi yake san su
ونحبونه sannan suke san sa أذلة على المؤمنين ga kafarsu nan za ka ga suna kankan da kai ga muminai yan uwansu أعزة على za ka ga suna الكافرين ɗaga wa kafirai kai amma za ka ga yanzu an juya wannan aya in an zo wajen muhuri dai ne za a dinga girman kai ana amma an je wajen kafirai na zahiri da na koyon ma butu- masu mutunci ma kafiri su na da akwai kafiri baki wannan da bautar gunki akwai kafiri da bautar gunki wani laha ala na su hajji bai man istata ilai sabira wa man kafara fa inna allaha ganiyun ala wanda ya mutunci na wanda ai ba kafirci ba Allah zai dora kafirai ba Zan ka bara fa'in Allah gane, to a ce wanda ya mutunci yana da hali ya ƙi zuwan mun hajji, to ya yi mun mutunci a gaya man na wadata. Dama ba wai ya zo ne kan in tsaru ba, dan shi ya tsaru ne shiga, kaga akwai na mutunci da kuma sun kasa shi wajen hudu duk ga baki ɗaya. To za a ga su alamarsu da ta, kowa da alamarsa, suna ƙanƙan da kai da ‘yan uwansu na Allah. Suna ƙanƙan da kai da mu, suna ƙanƙan da kai ga bayan Allah. An su je wajen minkiri, ko sun je wajen mugu ko sun je wajen kafiri mai kyau sun ce ai za ka ga kai su nuna su mawadata in ka je otar da ma yi ma wasa su yi shi gaba ɗaya duk gaba ki da hau motar da kafin ma zai ka ɗauka duka amma in ka san muni ne a kan ke ka ka kofa gaishe shi ka kofa gaishe shi ka rauna da muni har ba a juya ba in an zo wajen muni muni dai a mana girma kan an zo wajen mun kire a yi lafa-lafa to ba wannan jama'an bane ta ga ga su ba su da duka baki da to addillatu masu kankan da kai ne abu samuminai a izzatin masu kawar kai ne alal ke fiki daga kaburai يجاهدون في سبيل الله suna kokari cikin tafarkin Allah suna kokari akan hanya Allah ولا يخافون لومة ba لائم ta tsoron zargin mai zargi na Allah abin zargi ne ba ta tsoron mai da ranar da ya yi jahi na fi sabilillah wa jahi dukin lahi haƙa jihadi wata aya ma ta fito da abin kai cikin Allah ma za ku kokari wannan zina jahadu fina Allah ce wanda suka kokari a cikin mu lana hadiyan na husu bala subulana za mu shirye da su ta farkin a ubangiji ai ba za su wani wanda ka shigar da su daga amma dai duk gaba daya abin ya fi karfin hankali ai kaga nan yi goma yi goma to gaba da su Allah sha mu yi ta kokari cikin Allah Ji- jihadi kokari kowane iri kokarin ibada kokarin yin aikin alheri wannan jihadi ne amma ka ce kitabu to shine kokarin takobi yakin takobi amma jihadi ba wai yakin takobi kawai kitabu suwar kirkita da aka suna ta kobi ce duk da baki da duk da baki ita ce kita amma jihadi ko wani irin kokari ko wani irin kokari a ce wannan wannan dan makarantar guci ta gizo mai kokari mana yaki yake a a kilas ma'ana mai kokari ne duk da baki da to su yi kokari akan hanyar Allah duk da ba ka san hanyar nan ta Allah ce hmm? ko yi kokari akan ta za ka je ka haɗa Allah lami lafiya duk da baki da to akwai kuma ƴan kwana asali wa jahidu fi cikin Allah fi jiha ku yi kokari duka baki da to suna ba sa tsoron zargin mai zargi
ذلك فضل الله yuki man yasha wannan fadala Allah ce da yake ba da ita ga duk wanda ya so والله واسع عليم Allah mai alwacin fadala ne masani ne ya san ga wanda ya cancanta ba za ka ce dan me ba kaga aisho biya kuma wannan da'ira da'iratul fadliya kenan ذلك فضل الله يؤتي من يشاء من يشاء يجي وانا وراء الدوائر tana bayan da'irorin amuru na haru kaza duk gaba kida a wannan da'irar fadliya ce fadlali duk gaba kida shi ne da'ir da gari da ya karanta a shi bayan da shari'a yace a shi annabi bai san wannan da'irar ba uzu billahi bayan annabi ne ya kawo mana zalika fadlullahi yusi man yasha kace ku ya ba to وقال تعالى Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara faɗa وآخرين منهم لما يلحقوا بهم waɗansu daga cikinsu da za su zo lamma ya haƙu bihin za a haɗar da su su Allah na ƙarshe ne amma Allah zai haɗar da su na farkon.
وقال تعالى Ubangiji ubangiji sai ya faɗa وممن خلقنا umarni ya duna da ake وبه daga يعجبون cikin abin da muka halitta jama'an da halitta da muka yi akwai wata al'umma da suke shiryuwa da gaskiya ko ba suke shiryuwa da Allah wa bihi da shi ne ma ya aka nuna suke adalci sun tsayar da sun tsayar da ma'auni duk gaba kida majzubai ne talikai duk gaba kida shi ne adalci da shi ne suka yi adalci sun yi fana a cikin sa sun dawo bihi wa baqaw bihi la haula wala quwwata fana'i kenan ko illa billahi sun dawo baka'i kuma bihi da shi wa bihi ya adilu yahduna bil haqqi ko bihi ya adiluna to
وقد نزل الله أحق- أحقاب حديثه صلى الله عليه Allah ya taimaki masoyan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama بفتح قريب da fatali na kusa ونذر من الله wa fatun قريب shine aya tace taimako daga Allah da fatali na kusa ga shi nan ونذرهم بفتح مبين Allah ya taimake su da kuma fatali mabayyani budi mabayyani إنا فتحنا لك na da فتحا an mobina wani ne ce ya rasu mu muka buɗa maka buɗi mabayyani ووعدهم Allah ya musu alƙawari بفتح kuma kuma ya cika musu alƙawarin bi fatihin mutlaqin da fatihi a wawaita a sake shi ba ƙari bane shi ba ba'idu bane shi ba mubinu bane shi ba kaza shi duka ne mutlaqi ne shi wanne ne shi إذا جاء Nasrullahi wal fatu idan taimakon Allah ya zo da fatahi wannan fatahin karibu ne ko bari ko ko mubini ne ba fata hankali ba ko fata ba a idan ja Nasrullahi wal fatu wannan fatahi ne mutlaki din ga baki daya Allah ya taimake dan haka mawakin su Shehu Abdulrazak Magariya ko yake cewa ja'a Nasrullah ne azala rubu anhu hina qalu ja'a Nasrullah sai tsoron ya tafi daga wajen su yayin da suka ce taimakon Allah ya zo ga shi nan ga inuwa ga taimakon Allah na ya zo gausi ta shiga gaba kowa ya biyo dama amala ne a gaba su duka ila a gabo kan alfarma kun yi amala ga kun yi amala ne ga shi nan a gaba a gaban al'umma manza da kowa ya biyo shi a danna a ga wanda zai taba haka ra kun yi amala yake sa garki a gaba haka tsoron giwa yake sa garki a bayansa a game sa ba da haka da zalin da zalin sagir sai shugaban masallacin jami'a azhar a wannan lokaci da zalin sagir duka da shehu ya hawa ya hudu ba duka baki da sai abu ya kama shi kamar jazzaba ke lalle duk musulmi muna da lafiya dai wannan baban yana nan a cikin mu ya ga nasrullahi za a nasrullahi duk wani yayi sai ranka ji za a nasrullahi taimakon Allah ya zo duka kuma Allah ya taimaki al'umma Allah ya tafiyar da turawa Allah ya tafiyar da mu yanzu duk eh, abin da ya saba mu san me ya faru ba ba san me ya faru ba duk gaba ɗaya amma tun daga tun daga 1929 da faila ce ta radin nan Allah yake taimakon al'umma bayan an kai ƙarshen wahala an kai ƙarshen abu duk gaba ɗaya an gama yakin duniya na farko kenan duk an rusa duniya a cikin shekara koci wani abu kuma ya ce duniya da zai kuma kaurewa duk gaba gida da duk abin da aka kalle wannan hotuna da wannan sarki Allah ya saka masa alheri sarkin gwamnati ne yake sassawa Allah ya saka masa alheri ya burge yana nuna mana tarihin abin da duk muna faɗa wannan abu amma ba ka gani da idan ba za ka san me ake cewa ba duk da haka kaga irin mutanen wannan lokacin da rigunan nasu da waye da gidajen daga black and white duk ana kada da shigo bayar su da a wannan lokaci duk gaba gida amma da rasulullah ya zo sai da fulani da suka koma duk gaba gida afirkan sai yancin kanta ta zama ɗaya kai komai ce musulunci ya ɗauko komai da fa to ya zo yanzu banza a banza shi ne zai ɗaya kai wai har zagi ya ce wai an ba ɗarika a kama faila duk gaba gida mun kama ta ne ɗarikan ne yake a kama ta kun kafi shan gudanar sanin ɗarikan ta kun kafi shi fi shi mutum shi wani kuma an ɗora wani a kan shehu tijjani kai da shehu tijjani ya suka baki da to da da nasrullah alhamdulillah an yi aiki an gama an yi aiki an gama kuma aiki ya yi nasara duk bayan Allah suna can suna can cin kamashin su wajen Allah suna can suna fada Allah wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama ya bari duka shehu radiyallahu anhu malam bawa ya faɗa mu wallahi wallahi wajen shaida ta shehu sani awal ya a a gabansa ya gani tun da shi ma ɗan zamanin ne sahabin shehu da suka ce shehu ya fito wasu yalla an jaɗa kan sama ya yi magana ce ya sauke shi alhaji ya ajiyar zuciya shi alhaji duk wanda muka zo nema mun same shi wanda ya ga dama ya yi فمن شاء فليؤمن فتلك سعادته ومن شاء فليكفر وليس ببائن wanda ya dama ya imani arziki ne daga Allah ba dai ba na gidan ba daga wanda ya dama ya amince da shi ko bai ba dan ka amince ba bai dan ka za ka dan ka yau mai kai ta ko mai kai ta ka canja mai kai ta ka canja ko ka canja wani ka canja mai biyu hannu ko bare shehun nan duka baki da bare kaza kaza ko ya Allah جعل رسول الله
وهذه الفتوحات وإنه أبو إيه فتحا قريبا إنا لفتحا مبينا إنا لفتحا مطلقا إنا وإن كانت جاءت ظاهرة إنت تابو أسرلي كما لم يجد جواب خالي ga abin da ake bi a a mun san naka mun san na duk da ta zo a sarari في فتح خيبر fati ana nufin fatu kaibara bugun kaibara ومكة da fatu makkata da kuma sulhul hudaybiya ai shi ma fati ake ce masa eh, sulhul hudaybiya dama ai annabi sallallahu alaihi wasallam ai tawo zai shiga makka umra bayan ana cikin wannan shekara shekara ta shida an gama kandabu kenan ba abu dinga ba kiga ya dinga biya ko ya dinga biya ba sai da ya zo hudaybiya kusa da makka sannan labari ya je quraisha sai su wallahi ba zai shigo ba muna yaki da shi kawai zai shigo garin a ce ƙarfin mu yafi dinga baki da abubuwa diyar da faru a biye zafi samari suka ga tsofaffin nan faso suke a sulhu daga cikin su kali jini wani shine shugaban samarin tsakar dare su wajen ɗari suka kawo hali so suke zo su kokari annabi sallallahu shi kuma ya karkashe su kokun kuma yaki ya kaure Allah ya ba da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kula da tsaro yau da daddaren nan komai na iya faruwa to idan sahabbai kar duk gaba gida sai ga kaliji da shauran jama'a sun yi wasu mame aka kama su gaba daya har mu aka kama su gaba daya sai da gari ya waye aka kaso da Allah annabi ya ce ai fakin musu manzo Allah yana shirin ya ga ya zai da ko manzo Allah ya san wannan wata magana ce yanzu labari ya kai mutanen maka ai yaran ku duk sun kai wa Muhammad hali amma ya kama su kaji to yanzu za mu gani in alheri ya zo da shi shari'a in ya kashe mana su mun rantse da Allah sai dai mu mutu gaba da in an da kaza kaza to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai musu su ba faɗa na zoyi ba na zo duk abin da suke so na gina wa ɗaki na wallahi ni ma na bi na zo umra ne irin kowane dan adam duk gaba ki da duk ga to a kai da a kai wa duk ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar ka shi kaje sai na wai sai in ni ka aika da diplomasiya wajen su ba zai yi ba dan ba zan yarda da wata magana ba ni ba su daɗin magana ta ba lokaciya ba ce ba duk gaba ai ka sayar na Usman gashi nan shine dan uwan su sarkin ma dan uwan sa ne duka kuma shine ya iya rarra shi sai na Usman ya rarra shi wacce rarra shi wacce rarra to aka aika sai na Usman duka ba ke da sai na Usman ya je suka ce kuma a kai magana gaskiya ba visa magana gaskiya ba shigo ba na ba dan larabawa su mana dariya amma ya tafi ba mun ba shi kwana uku ya dawo shekara mai zuwa mun ba shi kwana uku ya zo ya abin da zai yarda ba zai banta ba amma kai kika ka shigo ba ka ba ne sai inda annabi ya kira mun zan yi da ita inda annabi ya kira mun zan yi da ita dan kenan kuma iko Allah sai shaɗan ya zo ya kwarma ta shi so yake ai fara ai an kashe Usman ai an kashe saboda ana ta kai da kawo ana ta tattaunawa ba a sako shi da wuri ba Allah shi to shi kenan idan sun kashe Usman kuma shi kenan ai sun canja kuma al'ada sun kashe ɗan sako sun kashe diplomasiya duka ba ɗaya a kuma yanzu ma'ana yaƙi an yanka alaƙa kenan lalace a zo a yi mu baya ba gudu ba da daga ko dai mu shiga maka ko dai mu ƙari aka zo aka yi man baya da kan rabiyar lafa a limomin duka ba ɗaya an gama mu baya an shirya jina an koma manzalla kamanda ya hau kan rakumunsa aka da kira ruwa ga rakumun ya tashi ya rasu da lafiya ya ce wanda ya tare giwa ne ya tare ta wanda ya tare giwon nan shi ya tare ta ma'ana ba mu da izini ya shiga duk da baki to in ba Allah ma sai ga su haihu bin amu shi kuma wani dan diplomasiya ne sai wanda Allah ce Allah ya sauka ke lamarin ku to aka kulla cewa to yanzu dai kuran sha sun ce ka koma sai baɗi ka dawo kuma an kana so ma a zauna lafiya mu ajiye yaƙi mu da kai shekara goma ka a ƙara yaƙi kuma mun yadda duk mai so ya shiga addinin ka ya shiga kai ma ba ruwanka duk mai so ya shiga addinin ya shiga duk abokin mu kan ka taɓa mana shi mu ma duk abokin ka kan mu taɓa masu duk gaba gida kuma duk wanda ya gudo daga wajen ka ya zo wajen mu ba za mu dama da shi ba kai ku an namu ya gudo ya zo ka dama da shi mazalla ya ce na yarda sai na wani ce ah ah ah ya rasu ko a jahiliya ba mai da wulakancin bari yanzu suka musulunci gaggawa mazalla ya kawo da kai daga ci abubakar abubakar shi kai mutumin na annabin Allah ne yana mai yarda wani ce kai yana mai yarda wallahi da na samu mutum ɗari da na yi tawaye wannan da na samu mutum ɗari da na yi tawaye wannan Allah ya hana shi mutum ɗari alhamdulillah duk duk gaba gida duk gaba gida ai gana ana manzo Allah aka kulla duk gaba daya gana manzo Allah to to to sahabbai to Allah ya karbi jihadin ku Allah ya karbi umaran ku da duk a sassoke abin hadayar da kuka zo da shi ba wanda ya motsa ba wanda kowa ma ya zama umar ba wanda ya motsa Allah ya koma kancinsa cikin rumfarsa bin birane ya zo da ummu salama matarsa ya zo da ummu salama alama da ta ga ya shiga ja in ya fushi ta wani ja ya zo da kewaye bakin nan ikon Allah sai wani ja ya zo da kewaye ba in ba haka bakwai bakin nan baki ne karin nan fari ne kan daga jijiyar jijiya za ta harar amma dai an yi wani bakin ya fushi kuma ta yanzu mikiya hakikan mikiya tana karanta ciyar rasu lafiya yace ga abin da ya faru na ce da mutane su tashi sauki a bau sinki ni ba kuma ka azaba ta saukar musu annabi ya ce a yi aka kito wani abu sai ce wannan ne kawai ya ce ta ne sauki ne ci kamar yaya ta ce ku taka soke na kaman kai ku takar ka kallu kowa kake wa kowa magana je ka kama na ka soki kagan idan manzo Allah ta ce to haka za a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ko kallon kowa bai ba ya je kama ya ɗaure rakunan su ya soke ya ɗaure rakunan ya soke ya ɗaure rakunan ya soke ya soke wajen su tun da wani abu sannan da yana ya tashi ya je kama da smash kowane sahabi ma ya tashi ya yi nasa mazalla ke ne wa zami yau da cika yin aski ba a shekara a rayuwa ne fi sau nawa ba a yake da mai aski ya zo kwashe nan gaba ɗaya su wani aka yi musulai ɓangaren dama gaba gashi har ya zuba gadon baya kwashe shi gaba ɗaya ta kawo mu abin da ya ga ɗan ɗago amma mai yau dangare sannan ai kowa kuma saboda tsaba an fi hafa lalla ku yi hafa lalla ku yanka kan jini na zuba na sahabbai Allahu akbar to haka aka gama duk wannan haka aka taso za a dawo gida dai cikin bakin ciki manzon Allah sallallahu yana kara kuma a cikin ga halin da kowa bai wa kowa magana ya koya aiki a cikin damuwa irin wannan daga sai suratul fatih da ra'ayin sau inna fata'ana laka fata'an mubin abdullahi bin abar yake cewa jama'a ku dinga tuhuma kan ranar kai ranar fatu ranar hudaybiya duk sahabbai ba su ji daɗin wannan al'ada amma shekara ta shida aka dawo shekara ta bakwai aka yi umrar ramuwa shekara takwas manzo Allah ya kama maka duk gaba daya a shekara ta sulhul hudaybiya din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutum dubu da ɗari hudu su ne sahabbansa su ne abin sa mutum dubu da ɗari hudu amma ranar fatu makata manzo Allah ya zo da mutum dubu goma an samu mutum wajen dubu takwas da wani abu tsakanin sulhul hudaybiya da fatu makata duk gaba daya duk gaba ɗaya to da haka suke cewa ajilai amma dai ita ma fatihi duk gaba ɗaya to ana nufin sulhul hudaybiya kuma ubangiji ya ba su bishara cewa za ku ga wani fatihi nan ma kusa fata amudi da wannan ga wani fatihi nan ma kusa zan ba ku duk gaba ɗaya a shekara ta bakwai kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wannan umara manzon ya kama kaibara gari ne na yahuda da suka warware alƙawari dabinai ne da komai ya isa dai sai da Aisha ta ce ba mu koshi da dabino ba da aka buɗe kai ba idan zaka sa an samu hali shi kansa annabi yadda ya fada masallacinsa bayan fato kai ba bayan buɗa kaza ya zama ya faɗa da masalla duk ga baki ya har yau yahuda aka yi mana tana ci musu da haka isra'ila tana cewa ba ta da iyaka dan haka yi mana iyaka ta ci duk ga baki ya ya kuma ta taɓo yaƙi ce duk ga baki ya idan aka buɗa kai ba sannan aka zo aka yi umarar rawa sannan aka zo aka yi fatu makasa duk ga baki ya kashe gari aka zo aka yi hajji aka idza za'a rasulullahi ta sauka duk gaba gida kuma jeran wa'ansu daga cikin sa ijaza ta sauka ka to maka duk gaba gida kuma ko da to wayannan fatahai fatahai fatahai hudaybiya kaibara fato maka wannan nazari an sani duk gaba gida to an san wa'annan
فإن كلام الله amma magana amma magana Allah mai ya ce a zalance da abadan magana Allah a sifar zatin Allah kadimiya din nan duka baki da akwai wata rana take da iyaka a zalan wa abadan shi duka baki da to لا حد لسعة معاني ba iyaka ga yalwan ma'anoninta kuma an ka koma da ita wajen zatin Allah yanzu kuma magana waye kai bara waye wani faso wasu waye kana aina kuma magana ce a cikin sunan Allah da sunansa da zatinsa cikin sifatu ne da asma'u da da zatu duk da baki daya duk kuma su ne kai bara da a inuwa to dai duk dai kaje ne duk da baki daya to وتتجدد kuma دائما ma'anar Qur'ani sabuntuwa take a kowane lokaci كلما ظهر duk أمر lokacin da wani lamari ya bayyana ظهر أن القرآن sai ya bayyana cewa annal qur'ana da saka bihi qur'ani yayi magana akan wannan abu yayi magana da wannan abun عرفه من عرفه wanda ya sani ya sani وجهله من wanda ya جهله jahilta ya jahilta bai cuci qur'ani ba وفي هذه ai wannan ihala ne ai wannan kai gani ne dauke dauke fasara ba ne su ba suna fasara qur'ani da kan ransu su dauke a ba su ce wannan abin da muka faɗa ba shine a'a sun kai sun fi ka sanin zahirin ma kar sun fi ka sanin zahirin sannan kuma sun fi ka sanin hajji sun fi ka sanin matsala'insa sun fi ka sanin kaza haƙi zuwa rufi bakwai haƙi zuwa rufi saba'in haƙi zuwa ama- abin da Allah ya so duk gaba ki da so وفي هذه الفتوحات a cikin waɗannan buɗe-buɗe بات العارفون ɗalibai suka yi nutsofa a cikin wannan buɗe-buɗe cikin fatahi na su- na- na sufofin Allah da cikin fatahi na sunayen Allah da cikin fatahi a zatin Allah tabaraka wa ta'ala dama an ce fatahi ma'ana ma'arifa kenan duka baki dan ka mu'jin yayi magana a sunan Allah al-Fattam in ka je ka magana akan sunan Allah al-Fattam kuma za ka ga abubuwa na na ban mamaki to shi dama matsayi na abin da ake bukatar nan duka baki da shafi basirar sallah anu ya zo wani lokaci kan ya tambayi wani abokinsa da suka zama gidan shewa ce ni na wani zai sayar ne wanda ake sa ce ai ya samu fatahi yana da ya samu fatahi fatahi kuma ce yanzu duk fatahi nan da muka samu a wajen shewa ce da da muka samu a gausi duk ba fatahi bane sai yanzu ya samu wani fatahi amma dai kai kai ne kake nufi da fatahi ai dan sa Allah ya hore maka har wani minista ka saka ya sai man motoci da kace oh shi ne fatahi a wajen ka ai mu da ma'arifa sanin Allah shi ne fatahi a wajen mu da haƙoƙi da hadaran Allah da haƙoƙi da hadaran Allah ai mu shi ne fatahi a wajen mu to
وخصوصا ابن عربي wato a a cikin wa'annan kutu har arufai suka yi nutsu a cikinsa balle ba ibn arabi hatimi fi futuhat a cikin futuhatul makiya in ka duba futuhatul makiya za ka ga abun mamaki a cikin bayanin wa'annan fatahai sai ka ga ya gaya ma sunan namijinta kusan a sarari to
وتكلموا على الفتح القريب arufai suka yi magana akan fatihul qaribi في الصفات ai ma'ana a cikin sufofin Allah ne sufofin Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe kudurarsa da mu ya rufe kudurarsa da mu yanzu wannan zama da muke muke kana kudurar Allah ne amma kuma ga mu take bayyana a hannun mu mukutadir ga mu take bayyana a hannun mu yanzu Allah ya rufe kudura da mu duk gaba ki daya kan muke gani mu muke yi kaza kaza kaza kaza kaza amma wani ahlul lahi sai Allah ya kwashe man mu duk daga mu duk da baki da shi aikin Allah zai gani wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna duk da baki da ya rufe kudura Allah ga mu duk gaba ki da wani sai Allah ya kwashe man mu din ya tabbatar da kudura Allah duk gaba ki tudi mu'minai sun kai na duk gaba ki da sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe sifarsa da kuduran kuma duk gaba ki da wani kuma kudurar sai Allah ya shafe mai ita sai ya ga sifan Allah a cikin sa duk gaba ki da wani ya ci zaɓe sai ya ga arrafidu wani ya bada sai ya ga alkafidu wani ya duba na sofi ne na Allah duk gaba ki da wani ya ga almubisi wani ya haihu sai ga almubiri wani ya ga sai ga ganin duka da haka wani wani ya yi tumbasa a cikin nan wajen duka in ya je wa mara lafiya addu'a ai haza ma'ana ya shafi ya shafi zai karanta ko dan wannan mara lafiya ya samu abu amma shi Allah sai karanta ya daru ya daru ya mai cutarwa ya mai cutarwa ai mara lafiya ya tashi kuma sai ga baki da in an yawa sai zai karanta to Allah ya mumiti ya mai kashewa ya mai kashewa ya mai kashewa sai Allah sai aka ji aka ga wani babban wani wanda ya fi shi mukami kuma aka ya ce to wani ba ya fa maƙi a sufofi fa ka kuma har ga abin da ya rike sai kira shi ce kai wa Allah da dai lallai da zaru da nafi'u a wajen Allah duk ɗaya ne duka baki da Allah ba wata cuta za su zo a wajensa duka a wajenmu ne suka bambanta duka to amma dai ai yanzu mu kake wa aiki sako sako baka sako wajen mu duka ba da wajen neman lafiya ka kira ya shafi wajen wa'anda suka tunci musu ana sallah ka kira ya zaru yawa wajen ya hafizu wajen kiyayewa ka kira ya hafizu ba wajen ya kiyaye kiyaye ka kira ya ne halakawa ba shi gaba kida ila da wannan ladabi ne ga Allah ila da amma kullum in inda illa daga rasu sannan ya ladabi ga Allah tabaraka wa ta'ala don Allah ya shafe masu bobin kuma sai zaki ya bayyana duk gaba kida to a suke cewa in Allah ya nuna ma kuduransa in Allah ya nuna ma kuduransa sai kai hakuri sai ka dogara ga Allah sai ka dogara ga Allah ya haƙuri da Allah ne Allah ne idan Allah ya nuna ma su gofinsa duka baki da sai ka yarda baka ayi ala ira kuma cikin zuba da wanne na Allah kake karyatawa idan Allah ya nuna ma za ta tafi ka kare kai nan ko ba yarda ba kin ya ga kai ka ai magana ma ba ba ta faru ba ma tuko duka baki da to sun yi magana a fatin alƙalibi din nan a cikin sifata a cikin sufofin Allah ne wal fatihil mubin fatihi mabayyani din nan lil a asma'i cikin asma'u ne sunayen Allah kenan wal fatihil mutlaq fatihi mutlaki kuma izza to a cikin zaki ne balan yau ka illallahu la shay'a ghayruhu
وقد أشار شيخنا Tijjani radiyallahu anhu Shehu Tijjani Abul Abbas ya ɗaukaka ya kammama wannan magana ya girmama wannan magana da za a faɗa.
إلى هذا Shehu المعنى Tijjani ya kawo wannan magana bi ma'ana min baƙi ya kawo wannan magana a nesa saboda wani shi ne Muhammadi magaji Muhammadi ya ishara Shehu Shehu yake. Ishara yake sai al-isharu takfir a ke ta ishe kankana da hankali sai wata ya ma ishara sai ya tsallake ya tafi. to me to wannan madadin da wannan alheri na wannan karshen duniya na wannan karshen zamani daga shan da ya yi ya yi bayanin sa a ishara ya faɗe shi da ishara duk wannan karatuka ya faɗe shi da ishara to me yace وقال رضي الله sai Allah ya عنه yarda da shi yace تأتي فيضة على wannan أصحابها ne faila za ta zo ga sahabbai na حتى يدخل الناس في طريقتنا abuwa da har أفواجا mutane su shiga ɗariƙan nan tamu rindina ka gani ba su shiga ɗariƙan nan rindina ba sai sun shiga musulunci rindina kuma in suka shiga musulunci runduna suka shiga ɗariƙa runduna za su shiga haƙiƙa kuma runduna duk kuma ya faru duk ga baki ya bayan duk wannan shatale shalar da muke ga abin da shi kyau da ya faɗe shi shi ke duk ga baki ya إشارة إلى الآية wannan ishara ne zuwa wannan aya da abin da ta ɗauka وأشار رضي الله Allah ya saka wa shehu Usman dan godiyo da alheri shi ko ya zo ya fassara wannan magana ga baki ɗaya bai ba kowa a jahilci ba sai dai mutum ya jahilta da gangan abin mamaki iyayenmu na sakkwato kowa zai addu'a sai ka ce wannan shari'a ta mujaddadi Allah ya dangana ta da mahaifi shi ko ya yi musu bayani ya faɗi har lokaci ya faɗi har lokaci sharafu kanku shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in in ka cire ashirin shi ne 1950 wannan lokaci ne na bayyanar wannan abin da na aji duk wannan shirya ga ga ta dangana duk addu'a su ta karbu amma wani bai san ta karbu ba yana ta addu'a ce wani abu ne amma ta addu'a ta karbu shirya mutum da Allah ya dangana ta da mai shirya babba Allah ya gargana ta da sharafu kawo da shekarar da komai Allah ya gargana ta da Ibrahim sharafu dini Allah ya gargana ta da shi duk gaba addu'a su duk takar ku ka wani na aka shauran yan uwan ma duk gaba shi Allah ya gargana addu'o'i duk gaba duk takar ku Allah Allah duk takar ku gode Allah to kai ya za ka yi da wannan namiji duk duniya ta nema addu'a kuma Allah ya karba kai ku dan wani ƙwaro nan ka ce kai kai ka kai ne ba ka yarda ba ya za ka yi da addu'ar wa'annan iyayen mu na safu ya za ka yi da addu'a iya wannan iyayen mu na shauran mazhabobi duk da baki da Allah ka kawo mahadi ka sarauta shi akan ƙasa shekara miliyoyi duka amin Allah ya karba duk da baki da to
وأشار رضي الله عنه إلى طائفته kuma shauki ya na ana abbas radiyallahu anhu ya nuni zuwa jama'ar shi wannan mai faila din من ناحية أخرى ta wani lo- nahiya kuma wata an faɗi mutum ko a'a faɗi jama'ansa ko har jama'a ta sama ai mujini duk abin da bai faɗa ba mujini ya faɗi komai duk abin nan da suka faɗa duk gabaki ɗaya mujini ya faɗe shi duk gaba ɗaya to kuma ya nuni zuwa jama'a sa Allah ya sanya mu a ciki
فالأولياء su waliyai لا يحبون أن يظهروا الأمور ba sa so an yi zihirin umura ta bayyana lamari قبل أن يبدأ an yi zihira Allah kun a tun gabanin Allah bai bayyana ta amma za su yi hasashe su ajiye ma abu Eh, su kuma a wajen annabi Suleiman suka koya ko ai wai annabi Suleiman da yake cewa da wannan sarauniya da za su zo a ɗauko gadanta aka ɗauko gadanta sai Allah ya kala nakiru laha arsha nanzura ta- nanzura ta hatabi ko a ta hatabi nanzura ta hatabi am takunu min allazina la yahtadun dan mu za ta shirye ko ba kaga a gadan annabi sunan zai gane za ta shirye ko ba ta shirye ba a gadan ba a ita ba tuku a yanzu ba zai dan wani a gadan ta zai gane za ta shirye ko ba ta yanzu nan ma ba abun aiki na ne bane ya Suleiman zai ba mutum ya ya ma- ya tattauna da ita mai yaji ko ya kira su a a yanzu shi a gadan zai buga su a jujjuya gadan canza shi za mu za ta shirye ba falamma ja'a yayin da ta zo kila a haka kila sai aka ce mata a haka za a shi ke haka ga dai ke tana kallo tana kallon ba tana kallon ba sai su zama ne ke haka ga dai ke ke in ta ce i ta yi ƙarya na kirula an cancanta shi in ta ce a'a ta yi ƙarya shi ne ta san dai ita ce mai wani daga ita ma da ita tura ƙarar ka annahu huwa kamar dai shi idan su ne ba ya san za ta za ta yi abu kaga ta ci jarabawa a nan wajen ka Allah ko huwa wa utina ilma min qabla Suleiman yake takama yake godiya ga Allah an ba mu ilimi kafin ita duk wani takarar da ke takama mu mun fita tun da yanzu ga a gadan muka karance ta gaba daya akwai ilimin da ya fi wannan a gada a karance ka a yanzu wani a sa kayan kama ya karance ka a sa kiyar kama ya karance ka a komai din ka ya karance a dinga baki da to bari fa kuma kai magana bare kuma kai magana to an ba mu ilimi kafin ita kuma mun kasance masu miƙa wuya ga Allah da haka wa saddaha ma kana ta'budu ne sai toshe ta ga abin da take bauta ba Allah in kana min qaumin kafiri kafin wannan lokaci tana cikin mutane kafirai duk gaba gida sai ya kuma mata wata jarrabawa kila la aduku lis sarha yace bai ya to shiga wannan fada kuma da wata fada na a shiga aka ce yau sarki kuma a sarakuna akwai fada kaza akwai fada kaza an dai da wadata eh, aka ce yau kuma sarki yana jiran ki a fada ta kaza can za ki je. kuma aka kawo da sauri ta mata ya zo kaza kaza aka zo kuma fada kowa yana baya ai shiga shi ga shi can da kujera eh, a can ƙarshe yana zaune akan kan amma ga ruwa yana kaɗa da kifaye da komai suna su ba yau sarauta ce ta motsa kuma ta ruwa zan shiga jira baka jama'ar an sa kai ha kawai ta jari ga ta jazari inda ba ta buɗewa sai a ban aiki saboda ganin wannan waje za ta shiga ruwa kuma za ta shiga dam kuma ruwa a sai ta kokwa ta jazari daga baki alai nan sa ta ka ta ka sakin saboda sakin riga ce ta ka ka sabu kuma ai rani ne da muka rufe shi da gilas gilas ne aka yi sai su ganin gilas ba gilas ne wannan ba ruwa bai da kai kuma ga wani fenti nan ana yi yanzu tiles ne ake yi ko kuma wani su otis da kaza kaza sai ga wani kamar rami ne kamar rijiya ce amma kuma tiles ne sai ka ji tsoro amma da ka taka ba kuma zai gaba ke abin ya shigo zai gaba daya sau da aka taka taka to kuma na alhamdulillah an yi nasara a kan wannan duk maganganu ne wannan duk ƙur'ani wani suna maganganu ne yake isharori ne zai gaba ke in ka gane a can sifa to ismi ba duka in ta gane ba za a je duka wannan duk isharu ne sako ne duk gaba gida in ka gane wa ba tilka biya milika ka gane wannan fasara duk mai karamin larabci ma zai iya fasara wajen kuma abu goma alif lam mim menene ya ce Allahu alim da rabbi a sai Allah wannan duk gaba gida duk gaba gida qala inna usallu wa rabbi min qawarid قالت تعالى daga ganin wannan ita kuma qalat rabbi da a can ne uluhiya da wani abu za ta faɗa ko wa sadda ma karanta abu min duni la ina kawo can sadda ma karanta abu min duni la can wani amma nan kuma ta ce rabbi inni aslamtu yanzu har ta daɗa kutsawa ma nan gaba ke da rabbi inni zalamtu nafsi na zalunci kaina wa aslamtu ma'a Sulaiman na musulunta tare da Sulaiman ka faɗan mu ɗaya da shi a fadar ka Allah ba isa ba a ƙarƙashin Sulaiman ko a waye ba kaga hatta na hatta sha ita ma ko da kuma ka faɗa da ka wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin ka kai ka kai mun wani gani gani ba yanzu ni da kai muna gaban wannan sare wa aslamtu ma'a Sulaiman a ce ka gani sai gaba ki da to haka bayan haka wannan duk bayan Allah suke koya sai su zaurance sai su zaurance ko dai su jujjuya ma gada sai a haka za a su in ne haka ne ka ce ka Allah hukuwa duk gaba gida ko ko wasu ke ka shiga wannan sarhu bene din kuma ka duk gaba gida duk gaba gida haka shehu radiyallahu anhu a rilatul hijabiyya ba duka ya zo rum italiya قالوا تزور بابا لو دراني حقا لحول الى بستان أدبته بنفسه عن نفسه لو كنته عرف معنى قدسه ودام منه ذكره وأنسه وغاب عنه حسه وجنسه سبحان من أخفى الشؤون حكمة أركي تبت قولي قوي أبو بوا ذي حكمة الله قوي أبو بوا ذي حكمة دقبا لكي يبايع الرزوز الجمع ده الله منه نمطعي matsayi in ma fito da abin kowa ya san me matsayi ka sani na sani ka gane na gane ai shikenan matsayin mu daya amma a bar shi a boye wani ya dan fahimta wani ya fahimta kar wani ya tabayyul huzu kowa iya matsa kowa iya fahimta sa iya matsayin sa kowa iya fahimta sa iya matsayin sa duka da haka Allah ya koye lamurmura duka baki daya Allah ka fahimtar da mu shehu na ga faham hujita ku da zawil azwaji ka fahimta Allah ya fahimtar da kai fahimtar nan ta yan zauki nake hujita ku da zawil azwaji to kaji abin da ake nufi duka baki da to wa galiban galibin waliyai dai yattabuna bil isharati
wa galibin waliyai dai yattabuna suna isuwa bil isharati da ishara liman nawwara Allahu basirata liman nawwara Allahu basiratahu da wanda Allah ya haskaka basirarsa fa qala radiyallahu sai Allah ya da a gare shi ya faɗa kuma yana bayanin jama'ar wannan namijin wannan ma'abocin faila din to kuma ga bayanin jama'ar sa shi an gama nasa to wannan bayanin jama'ar sa ne
Ta'ifatun min ashabi Shehu radiyallahu anhu yake cewa akwai wata jama'a daga cikin sahabbaina لو اجتمع أكابر الأقدام da za a tara dukkan manyan kudubai أكابر الأقدام الأمة da za a tara kuduban wannan al'umma ما وزنوا شعرة wahidatan min wahidin minhu da ba su auni gashi daya na cikin wannan jama'ar ba na sahabbai na ma'ana na yan dariƙa ta ba wai sahabban da suke tare da shi wannan lokaci ba duka baki da dan ba shi ne wannan sa'ib ne kuma ya ce yana can gaba haka wannan jama'ar yana magana jama'ar wancan na can gaba to Fa kaifa bi imamihi wa in dai almajiran ma kudubai ba su isa sa sai auni gashin ɗaya daga cikin su wato ya ɗaya daga cikin gashin namijin nasu yaya kuma gashin ogan duk gaba gida duk gaba Muhammad Abdullahi Zubair ba haka ya faɗa ba yace da na dinga da labarin faila ya zo na dinga binciken waɗanda suka bi ta ba tare da tsaurin ido ba ba tare da kuma leƙe a cikin koyansu ba ina so da yin auna in ga ya suke ya suke sai na ga mutane da sun fi ƙarfin hankali na mutane da sun sa ƙur'ani shine abin karatun su da kaza bin Allah shine alamar su sanin Allah da neman yardarsa shine muradin su duk gaba zikirin ambatan Allah shine alamar su shine tutar su yayi ta kawo da jama'a su ba su biya bayanin su duk gaba gida to irin ma'aunin da yake hannuna sai daga waɗannan mutane sun shiga ma'aunina ma ba abin da ya dace sai su wajen mai gidansu je ni ƙauya na ni ma in zama irin su yace ai da na je na ga shugaban nasu kuma sai na ga ashe abin da masu ilimi suke faɗa ashe sun yi gaskiya da suke cewa da ruwan sama da ruwan rijiya da ruwan ƙoramomi duk suna samuwa ne daga teku suna samuwa ne daga sai shi haka ne duk gaba gida ko dai tauraro ko dai mai ya haske ashe bai kai hasken rana ba duk da baki da to ya kuɗe irin wa'annan hikimomi na sai ta magana da su ya ta magana ya ta faɗa duk da baki da to ونظر صاحب المنية هذا الكلام amma abocin mun ya ci murid littafi ne ya faɗi wannan baba kenan ya faɗi wannan magana ya waƙe wannan magana فقال sai yake ɗa'ibatun min sa'amihi da wistama a ƙarar umarnin nabiyyar mutaba har zuwa ƙarshe وشيء ما jama'a ne قال daga cikin sahabban shehu tijjani ma'ana yan ɗariƙarsa za su zo da kudubai sun haɗa ba su auri gashin ɗaya daga cikinsu ba to ina kuma gashin shugaban nasu
وإن نظرنا إلى الآية idan muka duba wannan aya بحسب منازل الإسلام dangane da zanguna na musulunci a ciki guda tara ɗin nan zanguna guda tara ne إسلام الإسلام musuluncin musulunci da وإيمانه imanin musulunci da وإنسانه insanin musulunci وإسلامه shi ne mai daga a tauba a takawa a tauba a istiqama a takawa yawa a tauba a istiqama a takawa to وإسلام da الإيمان islamul imani da وإيمانه imanul imani da وإنسانه insanul imani da shi ma kuma shine al-ikhlasu as-sidqu wal ikhlasu wad dumanina wannan na zahiri kenan duka baki da to وإسلام da الإحسان musulunci ihsani وإيمانه da imanul ihsani وإحسان بإنسان الإحسان الإنسان شيكم المراقبة المشاهدة المعرفة تلك باكيدا كوكوا صفة صفة سونا صفة ذات صفة صفة سونا سونا سونا ذات سونا كوكوا صفة ذات سونا ذات ذات ذات انت ولا توارى ايمان دور يتف- يتفق To المكان yanzu nake sai duk na ga muku magana akan wa'annan guda tara sai fagen ya mana faɗi ولكل مقام rijalun kuma kowane maza- mazauni akwai mazajensa ma a haɗu da ku a zawiya ko ku sai mu je mu ta gwangwajewa. To, وأما الأحاديث المبشرة amma hadisai da suke mana bishara فسنأتي za بها mu zo da ita a متوالية jere بقدر النذر amma za mu kau da ganinmu عن الأسانيد ba sai na ka muku sanadi an wana an wana ba sabi ta shuhurarta dukkan gatattu ne daga sahih bukhari sai sahih muslim sai kaza kaza ba ina kawo sanadin ta ba sabi da shuhurarta li shuhurarta ha sabi da shuhurarta والاقتصاد ni ba ta kaita maganar nake dan kan wannan abin da muka kawo ina in za a harɗa shi a littafin kasu duk gaba shi da kuma ramadanoni da yawa kenan duk gaba ɗaya ko to سلمان منا Me هذا ma البيت yana daga cikin waɗannan hadisai da za su nuna ma namijin wannan jama'a manzala yana cewa salmanu ma ɗan gidanmu ne ومنها ko yana can farisa daga farisa ya so ba ma balarabe ba ne a jikin baƙar fata ne duk da baki ɗaya sai ga muhammadin riza ne ya zo to ومنها yana daga cikin hadisan لو كان الإيمان fi surayya da imani yana tauraruwar surayya saboda nisan tana da cikin tauraruwar da sai da inji ake ganin sa dai gaba daya da imani yana tauraruwar surayya لناله قوم min haula manzo Allah ya bi ka faɗa Salman al-Farisi yace da mutanen waɗannan sun samo shi وأشار صلى الله عليه bai kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya nuni وليس إلى سلمان إذوا سلمان الفارسي وليس بالمجلس aswadun gairuhu a wannan lokacin ba baka fata a wannan mazaunin sai shi ko Allah ya nuna su da shi yake kuma da wata ishara ike sallallahu alaihi wasallam a zamanin yanzu ai dai ka ga technology su ba wanda ya kai su daga turawan sai su daga turawan sai su da idan kullun rigima ake da su za su yi nukiliya ko ma su yi. ai kyau laraba ma su yi. duk gaba ki da ko an su tsoro da a shaddu kufarar wani fakan da nufaka da harshen ka tsayi duk gaba ki da da duk gaba ki da amma su ba idan gwaba ba ake tayi da su duk gaba ki da ana so a fada musu amma an san taba wayannan bala'i ne duk gaba ki da duk rikicin isra'ila ga nan sai dai ka dinga kai hali da kisan ragwanci na koyar duk gaba ki da to annabi zai nuna ma gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma a take a nan akwai isharar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah alaihi wasallam to ومنها yana daga cikin su dai hadisan رأيتني أسقيك manzo نفسا Allah yake na ganna a bacci ina shayar da tumakai ثم ina أتبعها shayar da tumakai su da bakake na ganna na ganna ina shayar da tumakai ina yabo ruwa a rijiya ina shayar da ma- ma- makiyayi yabo ruwa a rijiya daga sallallahu alaihi wasallam na ganna ina yabo ruwa a rijiya ina shayar da tumakai bakake
ثم أتبعها da na gama غنما shayar da bakaken nan sai na ga kuma gashi ina sha na biyar da kuma tumaki ufuran kuma farare
أولها ya abubakar kai abubakar fasara min wannan mafarkin wa ne mutum wannan daga girman sai da abubakar ko wasu da sun da fasara mai ba ko wani gaula yake fasara mafarki ba me shari'a ya nuna wani yake fasara min mafarkin nan nasu wannan ya isa to fasara min ita ya abubakar فقال sai sai na abubakar radiyallahu anhu yace يا نبي ya الله ma'aikin Allah أما السود amma tumakin nan da muke shayarwa a mafarki baƙaƙe فالعرب to larabawa kenan dan an zo zahiri kuma farare kenan shi bacci ba juya ba yake da abu da ka riga da a bacci kishiya ne a sadaka ne duk gaba ki amma wani kuma yana yana yana zuwa haka duk gaba ki da to yanzu da kaga da farko kana shayar da tumaki baka ke ma'ana addinin nan naka larabawa ka fara shayarwa da su laraba ne shugabanninsa su ne kalifofi su ne waye su ne waye duk gaba ki da to la fal'arabu kenan larabawa kenan وأما الأخر amma tumaki farare kuma da kana shayar da su a bayan wa'annan فالعدم to kuma balbayi kenan baƙaƙen fata kenan تتبعك بعد da العدم za ka bi ka bayan laraba ta zama shugabanni duk su suka tara mana hadisan nan duk su suka yi ilimi duk su suka yi komai don haka addini zai- zai wanzu da balarabe da kaga balarabe kaga addini amma ba zai yi karfi da shi ba zai yi karfi da wanda ba balarabe ba shi kuma da shi addini yake karfi duka baki da har ka a ci ka kai da bugudun da larabci ko da menene muna girma wa sabida annabi ko sallallahu alaihi shehu ibrahim da ya ce kun gan kula muna girma ku sabida manzo Allah sallallahu ku ka ka mana addini amma wallahi yau da kuka zo kace za mu kwace wallahi ba za mu yarda ba mun rike shi kakan mun cije da turaman mu duk gaba ɗaya to kai wani ya ya zo ya canza ma addinin ka da da da da, da kale kalan larabci je ka nemi mai turanci ka rike ko ka ka nemi a ajama din tsimi ka nemi wanda ma ko da hasunan da bai iya rubutawa da larabcin ba a ba ɗan siyasa ya kafa wata jama'a da za ta gyara gari ba shugaba mai girma ko ba su kan da muke wani dan mu fahimci karatu ko da kano an kafa yan kasai da kuma yan yan tsaro ta ko yan tsaro ta to to su yan tsaro ta dinan da aka karo ta yan karo ta dinan da aka haka dai manya ne ne da duka baki da wani ko sunan da bai iya rubuta ba an ko za su yi aiki za su gyara ga eh to yan kalekaren da an zo ne a ce za a yi musu turanci daga dan su je tsoron ni ban iya turanci ga shugaban ya ce duk wanda ya muku turanci sai ya ba da harajin dubu biyar duk wanda ya roye turanci ya bada haraji doga to ko ma yanzu a cikin Allah ka duk wanda ya roye ma da mace sai ya- sai ya baka haraji doga a kwace ma Allah da rana da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya kowane yare saboda Allah ya aiko shi kafatan linnas manzo Allah annabin kowa ne dan haka manzo Allah kowane yare yanzu kai mafarki da shi ya ma magana ko kai ma magana da wani yare ya ma ba da Hausa kai ma magana ba sallallahu alaihi wasallam da za ka je wajen sa zai ma magana da Hausa na tunda alƙali ya ya ya fita mana yadda manzo Allah yake magana da ko ina Laraba da irin bambancin ko Laraba da ba a wajen su mun jaye suke masa magana shi manzo Allah ya sai ya musu magana da haka akwai Laraba da mun jaye a wajen su ba suke haɗata shi ma ya zo sai sai sai ya musu magana da ita akwai duk kaza kaza kaza to ya boye wannan mu'jiza ya boye amma duk abin da ka faɗa yana sane da kai sallallahu alaihi wasallam duk abin da amma mafarki da yake lahira ne mafarki da yake alam na hakika ne duk kowane irin yare kake an ka gama Allah ya ma magana da yaran ka to haka yake sallallahu alaihi wasallam yake kuma a zahiri ko balarabe ne gashi nan daga amma kowa ne sallallahu alaihi wasallam babu yaran da bai iya ba duk gaba kida duk gaba kida to duk gaba kida kalimofin sama da an ga wannan a wajen su duk gaba kida kalimofin sama da an ga wannan a wajen su gare su duk gaba kida to wallahi kan wani ya zo da wani yare ko da wace zai kwashe ma imani ya ba a maka yaran duk gaba kida to
فقال عليه الصلاة والسلام sai to sai na abubakar ya fasa wato kuma bayan laraba na sai kuma baka fata da tafi da bida da kuma ma duk wanda ba laraba ba jamusawa ne turawa ne farisawa da waye zai duk wanda suka yi wani abu a rawar gari a addini na tun daga bukarin na har musulmi din na har jin musulmi duk ba laraba ba ne duka daga mutanen afghanistan sai mutanen kazakhstan sai mutanen kaza kaza eh, duk wa'annan mutane eh, duk gaba gida har kuma magarib kuma ta ɗauka magarib duk ta ɗauka din nan barbar din nan suka ɗauka da waye din nan duk suka ɗauka duk gaba gida wannan fa da dukkan girmama laraba ne tun da yanzu maganar da muke yi mu yanzu musulmi eh, na, eh, 2022 din nan ko irgen turawan ya nuna mu musulmi mu biliyan ne da miliyan takwas mu biliyan ne da miliyan takwas mu musulmi mu biliyan ne da miliyan takwas mu mu talatin ne a cikin ɗari na duniya mu talatin ne a cikin ɗari na duniya uku ne mu a cikin goma da duk gaba ki da kiristoci kuma sun ninka mu duk gaba ki da to mu biliyan ne da ɗari takwas da ɗari takwas da gaba gida amma larabawa a cikin mu musulmi biliyan da ɗari takwas larabawa dubu miliyan ɗari biyu ne da saba'in da hudu larabawa musulmin larabawa gaba ɗaya a cikin musulmin duniya su miliyan ɗari biyu ne da saba'in da hudu da dubu saba'in da dubu saba'in da dubu ɗari bakwai da saba'in da biyar da ɗari biyar da ishirin da bakwai wannan 2022 duk gaba ɗaya kare da su kuma larabawa a cikin mu mu musulmi kuma su biyu ne da wani ɗigo a cikin goma ko su ishirin ne da ɗan wani abu a cikin ɗari musulmi duk gaba ɗaya wannan hadisi ne wannan da ya gaskiya ba sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya to to sannan wato inda ba larabawa su zo su bi ka
فقال عليه sai السلام manzo Allah sai da aminci Allah tabbata a gare shi yace هكذا awwala wal أول malak haka nan malaika ya fassara mu ma'ana jibril kenan يعني جبريل yadda na fassara abubakar da haka jibril ya fassara mu ita yani yana nufin jibril alaihi salamu فهذا هو العصر الخاص to wannan fam abubuwa ne wanda shine asali nake eh بإنسان ainihin hadarar da namijin halarar nan madadilla da inuwar nan imana
وأما طائفة amma jama'ar ta kuwa فالإشارة إليها ishara zuwa gare ta لا تزال to ga ta nan طائفة من أمتي hadisin da manzo Allah yake cewa wata da'ifatun wata kungiya ko wata ɗan jama'a ba za ta kushe ba ظاهرين على min الأمة ummati daga al'ummata suna abun taimako akan gaskiya Allah yana taimakon su akan gaskiya suna matsayi akan gaskiya kuma Allah ya taimake su nasrullah ya zuko Allah ya taimake su إلى أن يأتي على Allah haƙƙi الحق akan gaskiya ko akan lamarin Allah ko akan Allah tabaraka wa ta'ala ba wai kai na sama ba ma'ana eh, cikin lamarin Allah ila an yati al'amrullahi haƙƙiyama ta zo ko ko har wannan iska mai taushi da za ta fito duk mumini ya mutu har wannan iska ta fito kuma duk mumini ya mutu sai a gama da su duka baki ɗaya sannan ba su ɗaya su bayyana duka baki ɗaya to ومنها yana daga dai wannan hadisi لا تزال من أمتي ummatu ummatu wata al'umma la ta zalu ba ta rushe wani ummati daga cikin al'umma ta قائمة بأمر tana الله tsaya akan lamarin Allah لا يضرهم man kazalahum wanda ya tabar da su na gidan da yace ba namu bane kazala kenan wanda wanda kake da san zai kare ma ya zama shi ya mika ka wannan kazalaka wanda yake so shi zai kare ma shi zai ce kawo ka a ya ba namu bane so za ka ba ba ka kaza daga yan kazala ai suna nan da yawa duk taro ya zama na kazala hudu duk taro sai ga idan ma ma'anar mai wannan yana so ya kira na ƙarya yake ya san waɗannan maganganun da ya faɗa ba wanda zai shiga cikin lamarin sai to ku kenan kuna faɗa haka sai gaba ɗaya mun taɓa zuwa wani taro irin haka malamin maganganun da ya yi ba wanda zai yi sha'awa ɗan ɗari ga masu ya fita ga shari'a kaza su kansu kuma ya kira da za su yi zama sai da lokacin su kansu masu zama suka ce in aka tashi daga taron na haka ba za a iya ka duk da baki sannan aka yi yawa sai a kai ta kaza ka shi ya tsaya sai ga wata amma ka a bar lafiya na abawa na gashi shi ne aka bani da ko na ta aka shi wallahi wallahi wannan da aure ba a kai da shi ya sani dan wallahi mun san wannan abubuwan ba duk da baki amma duk unguwar ta gyaru ta ji daɗi suna da wani amma na ɗan yanda aka yaɗa na yi ranji ina ran ba duk wata ƙara kan ce no ran kuke so ke to yan yan hazur ke ta Allah ke to to la yadurruhu man khazalahu wanda ya tabar da su bai cuce su ba ولا من خالفهم wala wanda ya saba musu na waje kenan wannan kazalahu na cikin gida na waje kuma wannan dama ya saba ya saba su ba su dama da wannan ba duk gaba gida dama makiyin su ne dama shi gaban su ya ce su daban ba ruwansa da tsira amma na cikin gida wanda zai shi ne ma shugaban su gida a ce duk gaba ke da su wannan shi ne bana to da na cikin gidan na wajen duk bai cuce su ba حتى يأتي أمر har lamarin Allah ya zo الله su suna nan akan wannan
وفي رواية a cikin ruwaya وهم bil magariki suna ƙasar yamma yawa malaman hadisi da suka zo shugaban Muhammadu bin Hanbal ya ce wayannan mutane ana nufin masu hadisi radiyallahu anhu ana su kansu masu shan suka ce kai a wayannan mutane suna cikin kowace suna cikin fakihai suna cikin masu hadisi suna cikin kaza kaza ka ai to maza Allah ya ce suna yamma aka ce ai su kuma larabawan da suka karanta aka ce suna yamma suka ce ma'ana suna sham kenan suna siriya kenan ya fara ce da ma'ana suna baitul maqdis kenan suna baitul maqdis su kuma shawar larabawa suka ce a su kaza kaza wani su kuma suka ce yi ma'ana suna suna suna yamma daga ba suna danja can magarin maro da kaza kaza to kowa ne mai hadisi daga shi ne ya faɗa duk gaba ɗaya ya faɗi sufofin su ba ka yadda suwana suwana suwana ne wannan sai dai kaga aiki duk gaba ɗaya to kuma ikon Allah wajen larabi da ya zo nan wajen shi ma sai da ya faɗi suna yamma ita abin da ya sa suke yamma saboda hatu mai haƙarami da katu mai kola sa duk a yamma su Khatimul Auliya da Qudumul Maksum duk a yamma suke duk gaba ɗaya hatu da katu duk gaba gida don haka Allah ya ajiye waɗannan mutane ma a yamma kuma ba laraba ba ne duk gaba gida ya yi maganganu ya yi maganganu ba nawa kuma shi ba mutumin ba balarabe ba ne haka mutum ibn al-arab ya faɗa in ka dubi wannan magana ta me ta bambanta da magana shehu dan fojo wasu yalla tulle da barka ya suna yamma ta nesa shi yana sakwaro ko ɗagyar ɗin ko sifa ɗin diga kashi suna yan mana ta nesa suna yan mana to yamman mu nan ka tafi haka daidai teku ta tsare ka kuma tekun da kansa tsare ka ko to ko kuma wannan yamma ta Morocco ita kuwa mu Afirka ba yamma muke ce masa ba lalle duk hadisi kaga an ce mutanen Ibrikiya ko kuwa mutanen yamma ana nufin mutanen arewacin yamma arewaci yanzu Afirka an ka sa mu an ka sa Ka'aba a gaban mu mu Afirka kaga yanzu da Sudan haka haura ruwa nan ne gabas a kuma ka zo gabas ta tsakiya din akwai gabas kafin kawo ruwa su sudan suna ji kasashen gabas tun daga maiduguri sun fara gabas tun daga katago tun daga katago saboda akwai shawa da ma'azar radiyallahu da ya taso daga kano sai zai je kasar gabas sarkin kano na wani lokaci ya yi tsaya da mahaddasansa da kowa sai sai ya aika wa sarkin katago cewa ga kaza kaza na malik amma in ya zo nan ka tsayar da shi ya zo kasar gabas yanzu gabas ta fara daga nan sannan lokacin da aka wuce a rarraba diga ko kuma aka shiga mai duk aka je tsari kuma ka shiga kasashen gaba ana tsara da wannan kasashe gaba diga aka haura ruwa ka zo gabas ta tsakiya har kuma ka je ƙarshen duniya kuma gabas ta nesa kenan cana da waye da kaza gabas ta nesa kenan diga to yanzu mu a Afirka idan ka sa Sudan din nan da su tsarin nan da su su ne kasashen gabas. Kamar a ga da kudu su Afirka ta kudu ga Central Africa, Afirka ta tsakiya duk da baki ga Afirka ta arewa tun daga su Misira, su Tunis, su Libya, su Jazair din har su Morocco, muna ce su Afirka ta arewa, ta arewa. Ga Central Africa, Afirka ta tsakiya din nan. sannan kuma nan da afirka ta yamma har ka dangana har ka dangana da teku da kan da afirka ta yamma har ka dangana da su da karatu samra da kaza duk gaba ke da kuma gode Allah ko wani abin da alheri ne kowa zai ce nasa ne kuma nasa ne duk gaba ke da amma dai masu shi suna nan Allah ya sa mu ciki duk gaba ke da to
ومنها yana daga cikin hadisan dai حديث عبد الرحمن Abdurrahman bin Samura da hadisan Abdurrahman dan Samura da Allah ya kare da a gare shi قال Abdurrahman dan Samura da yace بعثني خالد بن Khalid الوليد bin Walid ya aiko ni بشيرا إلى zo رسول wa manzo Allah الله sallallahu alaihi صلى الله عليه wasallam وسلم bishara يوم مؤتمر ranar yakin mu'tatu فلما يا دخلوا أيها عليه
sannan manzo Allah ya fara taron Rumawa Rum din nan Rum Bizanta Rumawan da suke akwai Rum wancan babba sai ta da akwai Rum wanda ta Siriya din nan wanda helkwata take Siriya muƙaukis Siriya take rindinar take Misra kuma duk ta mamaye ƙasashen Laraba da kaza kaza duka baki da to Urdun kusan nan ne kusan farkon su duka baki da kusan nan ne Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ya yi nasara da jazira kuma ta saba da zuwa Allah kuma sai ya kalli wannan wurin duk gaba ɗaya to yanzu ta a wannan gurin duk larabawa wannan gurin suna ƙarshen rum bizanta da ake cewa suna ƙarshen rum bizanta din nan duk gaba to Allah ya haɗa rundina mutum dubu uku shi ne yakin mutar rundina mutum dubu uku manzo Allah ya sarauta musu kwamandoji Ja'far bin Abi Talib shi ne kwamanda idan ya mazala ya ce idan ka ja'afar ya rasu in an kashe ja'afaru abdullahi bin rawaha ya ɗauka idan an kashe shi zaidu bin harisa ya ɗauka idan an kashe shi kuma musulmi ku haɗu ku kafa wani kwamanda ya gaba tun daga nan wani ya ce kai in annabi ya faɗi haka ba ana dai waɗannan biyu kashe su za a yi wani abu ne ba aka tafi mutum dubu uku suka tafi suka je suka tara hirakal ya tara musu wajen mutum dubu ɗari soja wajen dubu ɗari suka sha ba sai ya za a yi ma'aika a gaya wa annabi ga abin da wani ce da jama'a muke yaƙi ko da imani da kaza kaza don Allah ba taɓa ganin irin wannan mutum dubu uku su tare mutum dubu ɗari mutum dubu uku kowa zai yaƙi wajen mutum talatin kenan ko da sun rubuta ya kai wajen mutum dubu ɗari to akan fara yaki a nan urdu wajen yana nan kabarin su biyu yana nan a wajen aka fara yaki fa aka kashe jafar dan abi dali yana kada to aka sare wannan hannun dama ya rike da hagu aka sare duk gaba ke aka raba shi biyu abdullahi bin raha ya kada yana waka yana kai hari da shi ma aka kashe shi da yanzu bin sare ya dauka shi ma aka kashe shi duk gaba gida musulmi suka haɗu suka yi shakowa su kare da ka dauka kan da su in dai kun yarda ne dauka zan canja yakin nan zan tsara salon yakin nan ya cancanta gari in aka fara yakin tun asuba sai dare ya yi sannan a rufe yayi a bar yaki tun da yaki ne na wannan lokaci da za ka je ka aje a mutum ya kashe dan uwansa duk in ranar ta wata to yaki ya tsaya duk gaba gida sai wa'in su yafi wanda yakin su jin da akwai yadda ya rasu halin da aka yi dare guda ana yaki da komai da kaza to shi kenan kaji mai rike cancan da yaƙi cancan da yaƙi su da kansu ma suka ce mutanen na tsaro musu jama'a inda wa'annan suka saba zama yanzu ka da cancan da yaƙi duk gaba ɗaya kaji mai rike aka yin yaƙi ce gobe duk ƙoƙarin da za a yi ƙoƙari mutanen nan sun muna da wani ƙarfi na daban to ya zaɓurar da musulmi ya zaɓurar da musulmi ya zaɓurar da musulmi gari na wayewa duk an canja mazaunai an canza tutoci an yi kaza kaza suka zo yan samu abu ne aka gwamta ya yi suka karfin su har dare ya yi sannan suka koma su suna zanzanin su suka koma na zan sai ya suna ta wuyi kaza kaza ka zo ya ce to mu gudu to mu gudu abin da ya sa ne muku haka in ban ne haka ba an muka gudu mu za su in suka bi muku kashe mu za su amma yanzu cikin dare cikin dare suka barkala sai tafiya mai nisa kafin gari yau haka ne so yau kwana uku tafiyar ya ga dan wani da ake cewa ha Allah ya kiyaye kan da ya tsero da mutum dubu uku nan kuma da haka da karar da su za a yi gaba daya su dubu uku nan da gaba daya to akan hanya ya aikawa wanda zai je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ga abin da ya faru kuma mun tawo sabida ba hikima mu zaunar da jama'a dinnan duka kare duka ba ke mutanen nan sun fi mu yawa sun fi mu tireni sun fi mu kaza sun fi mu kaza manzo Allah ya yi fara ai ba su da gwamnati aka dinga ibar ka ko ana jibar su ba mu da dunan ga manzo Allah ya ce aba mu da duban sun zo su a waje na ne su ƙara jama'a duka ba ومن يولي يوم إذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة تتحيزوا إلى إليه sun zo waje na ne dan ƙara musu kaza duka ba ke to shi ne ɗaliban ya tura wani ya je ga manzo Allah ga abin da aka shi ne wanda aka aika ya je ga manzo Allah din shi ne Abdulrahman bin Samurata to Abdulrahman ne yake cewa ba asali Khalid bin Walid bashiran zai yi wa manzo Allah bishara kai shi ba zan zai bishara sun gaba kida da ba bishara ne an tsero da wayannan mutane ɗari in an zauna da su ga an yanka su ba duk gaba kida to in je wa manzo Allah bishara yau ma mu'tatu ranar mu'tatu فلما دخلت عليه yayin da na shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci yana tare da sahabbansa قلت يا رسول الله sai nace ya ma'aikin Allah فقال sai manzo Allah ya ce mun ala rizqika ishru ishru abdurrahman ishru abdurrahman ko ya hankula bari ni in ga ya ma annabta ta motsa bari ni in baka labari abdurrahman ba kai za ka ban labari ba to أخذ اللواء زيد بن da حارثة kuka je aka yi sahu wanda ya ɗau tuta shi ne kwamanda shi ne zaidu ɗan harisata
فقاتل زيد sai بن zaidu ya yi حارثة.
yaƙi hatta kutula aka kashe zaidu رحم الله زيدا Allah ya ji kan zaidu ثم أخذ اللواء جعفر sai Ja'far ɗan Abi Talib ya ɗau tuta فقاتل sai جعفر Ja'far ya yi yaƙi ya zama kwamanda ya yi yaƙi حتى har قتل aka kashe Ja'far رحم الله Allah ya ji kan Ja'faran amin ثم أخذ اللواء Abdullahi bin Rawaha da sanan Abdullahi ɗan Rawaha da ya ɗau tuta فقاتل ya yi yaƙi فقتل har aka kashe shi رحم الله Abdullahi Allah ya ji kan Abdullahi ɗan Rawaha ثم أخذ اللواء Khalidun sannan Khalid ɗan Walid ya ɗau tuta ففتح الله sai يقال Allah ya buɗe ga Khalidu Allah ya iya ƙara wannan jama'a ya iya dabarar da yake gudowa da waɗannan jama'a shi ne buɗin a nan wajen ba wani buɗi sai kayi nasara kana akwai abin da in kayi kayi nasara kayi nasara sai a hankula ka ga garin tana bayyana duk gaba ki da
خالد yawa ba fata a sai Allah ya buɗe ga Khalidu ba Khalidu kun ga Khalidu سيف takobi ne nan shi rufin layi daga takobin Allah da haka aka ce wanda ya sa Khalid bai taɓa faɗuwa a yaƙi ba bai taɓa karyewa ba aka ce to in ya karye takobin Allah ta karye kenan saboda manzo Allah ya ce ba takobin Allah takobin Allah ba abu da ba ta karye ba shi kenan ma'anar magana amma da ya karye ma'anar takobin Allah ta karye a'udhu billahi takobin Allah ta karye wani irin jama'i manzo Allah ya yi masa sallallahu alaihi wasallam kaji takobi ne da takobin Allah aka ya gama yaƙe yaƙensa har abada har kaza har rashin lafiya ta kwantar da shi a gida a finsa duk gaba gida ajali ya zo masa yake ku tashe ni tsaye ga mutuwa ta ce ku tashe ni tsaye duk inda mutuwa ta gana shiga ban Allah ita ba amma yau gashi ina kan shimfiɗar kan za ta ɗauke ni ta sauke kan Allah ya sa idan rango ce barci ku tashe ni tsaye ta ɗauke ni haka a tsaye ya rasu sannan a kwantar da shi bakin tsaye duk inda na tsarki na shiga ban tsaye rashin na kwanta akan shi kula kamar rago da za ta tashi wallahi a tsaye za ku mazaje ke nan wani su ne mazaje to wani zikiri za a kira shi amma yana cuku-cuku wannan mutuwa ta yaƙi ne ka gani yawwa to babaka فبكى أثر رسول sai da abin الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka sa kuka وهم suna حوله zaune a kewaye da shi فقال ما يبكيك sai manzon Allah ce kai kai me ke sa kuka me ke sa kuka فقالوا sai da abin suka ce وما لنا لا نبكي ya rasulullahi me da Allah ne kuka ba وقد قتل خيار da shi an kashe manyan mu Abdullahi dan Jafar manyan mu ne sabai ta ce ba mu so ba ta- ba mu so mai yunwa bane da aka kashe shi amma ba ko baya nan ka shiga gidan da abar ka ce yunwa nake za a baka ko me ka ci duk gaba gida da farkan Abdul Qadir baban musulmi ake ce masa radiyallahu ta'ala Abdullahi bin Rawaha dinnan sadauki ne kuma mawaki ne a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam waka diwanan sa na waka suna nan ya hamma Allah ya karanta waka su waƙoƙi na Abdullahi bin Rawaha duk gaba gida ma an ce la asu da mai tobi an ce waka sa duk gaba gida da sauran waƙoƙi duk gaba gida to وأشار ga ku- ga- ga kuma zaidu bin harisa ba wannan ga sunan sa na ma a qur'ani Hmm? ba wani suna a cikin qur'ani garta ga sai dai a- sai na zaidu ga shi nan Eh, ya Allah manzalla sallah ya aike shi wata tafiya ya je ya dawo manzalla ya tashi da murna da kuɗi ga ga amma ya zo ya ya- ya- ya zabe ya fara sai da shi da bai taɓa ganin tsarara ba sai ran nan duk gaba ki da murnar da afar ya dawo duk gaba ki da to wannan a kashe su a hada to kai da ba za mu kuka ba an kashe kiyamu na fifitattun mu mafifitan mu وأشرافنا madaukakan mu وأهل الفضل su ne منا ma'abota falala a cikin mu su ne masu alkhairi mutanen kirki bayan Allah a cikin masu an kashe wa'ina ai dole mu kuka قال لا sai تبكي manzo Allah ce kai kan mu kuka فإنما مثل أمتي ai ashe in kuka kuwa ba ku san al'umma ta ba kenan ni misalin al'ummar nan tawa مثل خليقة misalin garka ne gona ta ta yayin itatuwa mangoro mu a irin kasashen ko ba a kaza garka ne da duk gaba ke da me ake cewa ko ba duk garka ne da eh eh, lambu eh lambu lambu da garka wanda ya shuke shuke su ma su kuma larabawa gonar dabino ne ita dabino ne to suna ce mata lambu ko garci ne hadika To, to misalin al'ummar nan tawa misalin garka ce ko misalin lambu ne
قام عليها صاحبها da me ita ya tsaya a kanta ma'ana ya kula da ita da me ita ya kula da ita ba wai ba ya tashi ya tsaya ba ma'ana da me ita ya kula da ita فاجتث رواكيها ya haƙa rijiyoyin tarawaki ya haƙa رواكيها ya haƙa rijiyoyin ta jiya mata rijiya lambu sai ga wajen ban ruwa mu yanzu bohol ake wa lambu ko a riga ba to ya yi bohol bohol ko ko ya haƙa rijiya mutanen da ne duk gaba ko ko ya jawo ruwa daga korama tana shiga ya haƙa rijiyoyinta وهيأ مساكنها ya gyaggyara mazaunanta za a ce gidan gona to وخلق شعرها وحلق شعرها ya aske wato zargarta da dire ne biye musu aski mu kuma yanzu ne duration da aka gaba shi da wani amfani ko ya bauɗe a sassare shi a yi ma aski ai ana cewa an yi wa bishiya aski duk gaba ki daya to yawa da dinan nan aski ya yanyanke mata zarga فأطعمت عاما فوجا to a shekara sai wannan galka ko wannan lambu ya ciyar da abinci da yawa ma'ana ta yi 'ya'ya masu yawa
ثم عاما da فوجا wata shekarar ta zo sai ka kuma yin 'ya'yan da ya fi na bara ولعل آخرها قوما ila shekara ta uku wanda shi ne ta, ila in ta tashi ciyarwa يكون أجودها ya جنوانا zama wanda za ta ciyar ya fi kyan nono nonon dabino ko ko nonon tuta tuta na ke saka reshen ya yi tatuwar duk gaba ki da tutar inabi ko tutar dabino ko tutar mangwara kaza kaza to kila in ta tashi ciyarwa sau na uku nan kuma na ƙarshen nan to ta zo da tutar da ta fi wa'ancan duka
ولها shimrakan wato to in ta tashi wata ta zo da nonon da ya fi wancan wa'adol ashimrakan ta zo da tuta baza dabino inda yake yin ƴaƴan dabina ai za ka iya rike eh, reshen gaba ɗaya tutar dabinan duk gaba ɗaya to kuma kowace tuta tana da baza wata baza kamar ganyen da da- wata baza za ka ga dabino biyar a jiki dabino bakwai a jiki bazar da nan bazar to shine shimraku to to in da tashi yanzu za ta za ta ciyar da za ta ciyar da ajiwa da haƙin wani nono mafi inganci wa adwal hashim raka kowace bai zaɗin nan a baza ɗin nan za su zama tana da tsaho ta ɗau wajen dabino goma sha biyu a ciki in na da dabino bakwai bakwai ko dabino hudu hudu ko dabino ga yanzu za ga dabino wajen goma dabino wajen ashirin a ciki ashe in ka riƙe wannan tuta ta ta nauyin ya isa to eh, kaji shi ne ciyarwarta na uku kuma shi ya daga baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam imana
والذي بعثني بالحق نبيا Na rantse da Ubangijin da ya aiko ni da gaskiya ina annabi لأجدن ابن Ibnu Maryama.
ابن مريم في أمتي Sai ɗan Maryama ya zo ya samu a cikin al'ummar nan taro mafifita من حواري daga ha- daga mataimakan nan nasa hawariyawa din nan alal hawari na nahnu ansarullahi kada masu ansarullahi ne ko wallahi ya zo ya samu wanda kalifofin su ko wanda suka fi su wanda su ma duk ansarullahi ne a cikin al'ummar nan tawa
وفي رواية Kura أخرى a wata ruwaya wata لا يدرك لا يدرك المسيح- من masihu dan maryama masihu mai shafawa ko ko wanda aka shafe shi da albarka ko shi ya shafa ka kai albarka ko ko shi wanda aka malaika ya shafa shi da aka shafe shi ya albarka duka wa kida to isa masihu dan maryama zai samu min hazil ummati a cikin wannan al'umma zai أقواما samu waɗansu mutane إنهم لم يسلكوا wallahi su irin ku ne ku sahabbai na خير منك kai kila ma sun fi ku alheri Biyayyen- biyayyen ku ne ko khairun minkum khairun minkum asau uku
ولن يخزي الله أمة Allah ba zai tabar da al'umma ba أنا ni أولها annabi Muhammad in ji annabi Muhammad ni ne farkon al'ummar والمسيح akiru ha dan Maryama kuma shine karshen ta Allah ba zai tabar da ita ba ya ummuhu aha wa isa wa aluhu imana
سيأتي زمان للآمن فيه أجل wani hadisin kuma yace wani za to ba kowanne hadisin nan aka dinga warware shi ba to magana ce hadisi ya zo sa ya ci zamanin wani zamani zai zo للآمن rawayan فيه so in duka ce akwai wanda ya fi sahabi sa uku da wannan maziya ce la taksa bil ahsabiya maziya ce duka ba ko kuwa wani daga cikin na wannan zamani ya bi wani da yake tare da manzon Allah din bari in muna biki ne in kuma rago ne in kuma kaza ne duka ba ke da wani zai zo ya aiki da kaza ya so manzon Allah ya yi kare jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka ba ke da da kuma duka ba ke da kila wani ya zo ya fi sanin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da kuma da ma yanzu wai su karami ai bai zo ya gansha ba amma sun yi zamani da wannan zuwa gansha a gashi ya ce sai na wasu ne ma ma ya ne musu gafa duk gaba ki da Allah ala kullu shay'in qadir wannan abubuwa ne da da shari'a ya faɗa ka ban ma haka kawai to wakil a kuma wani hadisin kuma sayati zamanin zamani zai zo Alhamdulillah duk wanda ya aiki a wannan zamanin za a bashi ladan mutum hamsin sai sahabbai suka ce shi mutumin hamsin din na irin mu ko irin su hamsin namu ko hamsin nasu. Sai mazala ya ce a'a hamsin irin naku in mutum ɗaya na wancan ya aiki sai an haɗa aikin mutum hamsin naku za a bashi. Wani mutum.
وفي رواية a wata ruwaya kuma من ورائكم أيام صبر akwai kwanakin haƙuri a bayan ku akwai kwanakin duk wanda zai rinsu wannan kwanaki sai dai haƙuri saboda zamanin haƙuri ne ko wata wasu da haƙi wata wasu da sabon zamanin haƙuri ne
والمتمسك بما أنتم عليه duk wanda ya rika abin da kuke kai din nan له to أجر خمسين za a ba shi ladan mutum hamsin قالوا يا رسول الله suka ce ya ma'aikin Allah منا أو hamsin din namu ko nasu قال من sai ya ce hamsin irin naku saboda sun rika aiki irin naku saboda wannan zamanin za a zo a canja sunna ta saudiya za ta zo a ce da sunnan sahabbai da annabin nan ita ce bid'a wannan da ta zo ita ce sunna mun gode Allah da Allah ya taso mana wani mai albarka daga gidan waɗanda suka rikita abin ya ce sai an canja fasara hadisan ma daga baki da ba haka wannan mai jiran gadon ya faɗa ba za Allah ya ɗora shi a sarauta Ba ta ba da lafiya ba dama babansa dan uwan babansa Abdullahi ko a dama ya yi kurkuku duk kusan malaman ƙasar ne a ciki ya ce zai da ke su domin irin ƙasin hadisi da gudumar bakin ɗari daga tun daga 11 September ɗin da ke duk gaba ɗaya duk kusan su ne a cikin kurkuku to amma in sun gama da nasu suna cin tsaro mu kuma eh, na ƙasashen da suka zuzubo ba duk gaba ɗaya To, kuma duk gaba ɗaya dama sun san sun halaka kansu, tun daga wani zuwa ma an kowa ne da ya zo ya kwace ka abin ba duk gaba ɗaya, da duk addinin su suke yi, shi ne ka saba a ƙasa, duk gaba ɗaya. Ya zai ce ma duk su ma ɗin kamurai ne duk gaba ɗaya, ba wai wani kaza kaza ba, duk gaba ɗaya. Kan wani Allah, duk gaba ɗaya. To, wani da haka, wani da haka. Ina da ɗan gidan ɗan garin ma ya faɗa to kuma ai mun huta, da mun yara ce ai maƙiya musulna ne suka faɗa duk gaba ɗaya. To, wani rana da ya rusa ta ana su mutum ɗaya za a ce ai ku kun samu mai mataimaki ga na a kyau da ganin karama da da ganin mu'uzoyi da kaza to yana daga cikin dai hadisan إن الإسلام musuluncin nan بدأ ya غريبا faru bako وسيعود kuma غريبا zai koma bakonsa فطوبى to ma للغرباء dalla ga baki ma dalla ga baki ma duk ga baki da to wannan fa duk wannan zamanin a zamanin gurba ake abun mamaki yanzu aka fi yin littattafai yanzu aka fi kai da ilimi yanzu amma an ka lura din a baki yake duk kyale-kyale ne duk dan dai neman limanci ko dan neman kaza ko dan neman basadanci ko dan neman kaza kaza kaza abu ne da ya fito ba ba da wani ake ba duk amma abu ne da kaza kaza duk wanda ga yana kokarin ko yana sai so yake da ya ga a kai shi wani waje kaza ko ya zama eh, yana da wani connection a wani waje kaza ko foundation ne ko menene ko kaza kaza yana dinga kawo abu ka wani tun yana karɓar kuɗin amma kamar ma ko su dinga zuwa duka wani abu ne a sanar ba kaza kaza ba wai ina wanda zai yi dan ya gano boyayyen addinin nan sirrin addinin nan ruhin addinin yanzu duk dukan nan da aka ci duk abin nan duk kogon da aka so manzo Allah dan duk wannan ne wannan wahala fikira to ina wannan addini ya ko ya zama bako bako ya faru kuma ya koma bako a za a ji hana yi ba ko tura ko tura da suke yaki da sun hana sallah a masallatan garuruwan su ma ya fi kyau masallatan turai kasu ma ya fi kyau duk gaba ki da ba ko ne jana'a na duk gaba ki da har ko congress ma an samu an su duk sun shiga kaza kaza ai ba ba bane kenan amma irin wannan abu da yake zuciyanka irin wannan fahimta a yadda yake zuciyanka ina ka ji ta waye yake magana da ita duk gaba ki da duk gaba Allah ya saka wannan shehi na mu na zidda shehi ya baki mun je wani lokaci an yi diwani an yi kaza ya yi bayani ya yi bayani bawan Allah ne ya yi bayani ya bayani to sannan aka ba Allah sai rikita da ƴan uwa mun gode Allah ku rike wannan babban shehi na ku irin waɗannan bayanai da suke bakinsa mun dai an daina faɗa su yanzu ba in yanzu ake kaza kaza sai ke kala su ashe kuma ba wannan ko yau zo nan na wannan bayanin wani ma bai san me nace ba sunan na wani ma bai san me nace ba duk gaba gida abu kana so ka ce da amfani sunan nan tuna gode Allah shehi na shehu na dan shehu Alhaji ko da Allah sai da ya san da ba ya to ni ma shehi na shehu Bello Sokoto shi ya dandake mu a haka shi kuma shehu sa Muhammad Lamin Wudul Hadi mutum Sharifa shi kuma matan Muhammad Lamin Wudul Hadi ta shariya wuce Sharifa duka duk kun san alhamdulillah ba ka ya ci duk gaba ɗaya to mutum da ya dandake shehin sa duk gaba ɗaya shi kuma shehi ya dandake su ke sai da inda ke mu haɗa ikuna sai da muka zanta da idan mu kurukuru nace tashin shiga shiga ya hakuri wallahi ba zan masaukai da wallahi a gida na za ka kauka da ba zan bari ma almajiri na shoke ka a wani waje ba duk gaba ki da alheri ne kaza kaza ya to haka ba a biya ba ko ko abu sufayen sufancin ya zama ba ko duk gaba ki da da ma an ce sufancin mahaukata ne sufancin da ne duka za a ɗauko mu daga o'o a da mu 2022 duk gaba ki da dan kari a duk gaba ki da duk irin wannan su bace yanzu maganganun da wani ba gani yake duk wani shi ne na fike mashi kaza ma da kisa Allah ne ce ma wani suna ya ma wani danci duk gaba ki da to to ka asu ma'ana addini ya zama ba ku kuma zai koma bakon to ma dalla da baki ko aljanna ta tabbata ga baki duk gaba ki da zai gabata da wanda ma kenan ko kuwa dama ka zo na zo ka zo na zo su hada addini su haihu rumi bilal al-habashi salman al-farisi kaza quraisha waye duka haka da aka haɗu kowa ya haɗu musulunci ne ubansa musulunci ne kaza kaza duk gabaki da a aka zo aka ce to haka ma karshe za a zama sai dai wannan ya je can ya wannan ya je can ya yi kaza wannan ya je can kaza haka Allahu a'lam shi Ibrahim Abdullahi ce wannan gurba din duk bayan da muke zaton ta bane wani sirri wani ƙarfi ne na addini wani ƙarfi ne na addini da har shi kansa yana cewa bako ba ta gari ba ga shi kansa litar ham gariba ainihu wa lisanahu wa azwaqahu ya kai ga gausu wa mulkisi ya sa ai sai dai a cikin wannan bako shi kansa ainihu shi kansa bako ne wani sana kara harshen da kasukan da duk baki wa azwaqahu ma'rifa sabaqu asiyan ya kai daga wasu mamman bisi da aka an shiga uku wai mutum ya tsara ɗora abu da ba ma ganewa ba a dawo za a gane ba ba ku kenan ba duba da gura ba ba wai na ba kunta ne ko na wani sirri wani ƙarfi ne kuma har yau dai su ne da saboda zulmi ne مد الذلة كده تو
قيل يا رسول الله aka ce ya ma'aikin Allah ومن الغرباء suwaye waɗannan bakin قال sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam الذين يحيون سنة su ne masu raya su ne masu raya sunna ta a bayina a bayana aiki na da abin da na tabbatar ba ba ba sunna wani waje ba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan kaji za ka raya ta ka shiga uku duka baki daya to wa yu'allimuna ibadallahi suna sanar da bayan Allah ita ita ko me ce ubangiji ya faɗa ko da karkar da kun fi rasulullahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera to kaji dai sai ka zama sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan za ake amfani da sai ka zama kana sallah kira لقد كان ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان من يرجو الله سيئنكم كالله in ka ɗan sarko ka ɗan sarko to wal yau malaki ranar lakira duk da baki ya kuma wa zakarar Allah sai ka yi zikiri mai yawa kawai kana shaka tabi a ga kai za ka yi wasu wata ba zai ga ya kaga ko wannan sunna ai ba kuwa ya zama rufin ka Allah in ka dan sako ka dan sako to ranar lahira amma wancan duniya ko wancan kaza kaza wancan duniya duka ba babu liman kana rasulullah wal yawma lakira to kuma shar'u wa zakara Allah ka kuma kai zikiri na zikirin sama yawa to yanzu kai wannan sunna ya ka ganta ita ce bid'a ko to abin da bi yawan ce ka kuma shine sunna wannan ha ومنها yana daga cikin hadisan dai اللهم ارحم كل Allah ka واحد nan kalihofina قلنا يا sai muka رسول ce ya الله ma'aikin Allah ومن خلفاؤه suwaye ne kalihofinka قال sai ya ce الذين يأتون من su بعدي ne za su zo bayana يرون أحاديث su rawaita hadisai na ويعلمون sanar da ita mutane ko ba su ne wanda za su zo baya na ba su ganni ba amma kowansu yana kokarin ya ciyar da duk abin da ya mallaka don ya gani duk da abu da ake nufi duk gaba gida ba mu zalabin kawai wannan zuwa ga karantar da hadisai kai girgi ba ka baki annabi ma a ciki da kasan gaba wannan ake nufi ba to madalla duk gaba gida ya kauta mu kai ƙarshen insha Allah ومما استعنت فيه Ab- yana daga abin da ake ɗaya kewa a cikinsa yana daga abin da yake sa zuciya ta yi daɗi حديث hadisin nan da annabi ya ce يمين الرحمن a hannun daman Allah nan da hannun daman Allah yadda ya dace da Allah inda ya nuna rahmanu nan daga hannun daman Ubangiji al-rahmanu وكلتا يديه duk ba hannayensa dama ce kakka ce akwai hagu kan an shigo zawiya an yi da'irar wazifa to ba da dama mukaddami da hagu ba ɗaya ne ba ta a zo kirga a zo ya sa ga ta yaya hagu ko saboda hadaran Allah ne saboda hadaran Allah ne ikon eh, saboda hadaran Allah ne duk gaba ki da to
رجال ليسوا بأنبياء akwai rijalu akwai wa'ansu mazaje suna nan ba wai kuma dan mazaje bane har matan ma in suna wannan waje sunan su rijalu ya mana ba kullu da rafi to akwai wasu mazaje a hannun daman Allah da hannayen ta dama ne laisu bi anbiya ba annabawa bane ولا شهداء ba shahidai bane يغشي bayadu wujuhihim nazaran nabiyina amma hasken fuskar su yana kashe kallon mai kallo yana kashe wa mutanen kiyama ido
يقتلهم النبي annabawa ma suna kwaɗayin su ina ma mu ne wa'ancan mutanen san ya rasulallah kan shan da ne wannan ba an shiga da an ana duba da wahidul ma'ani to kun gode Allah da shari'a ne ya faɗa sai kaka sai gaba to annabawa ma suna cewa ina ma mu ne wa'annan mutanen والشهداء wa'anda aka kashe a fagen dawa ga ma shahidai ko ko duk nau'in sa- shahidai ma shahidi wajen nau'i saba'in ne duk gaba ɗaya to duk shahidan ma suna cewa ina ma mu ne wa'annan mutanen بمقعدهم saboda wajen zamansu وقربهم من الله saboda kusancinsu da Allah sun fi kowa kusa da Allah ranar kiyama sun tashi.
قيل يا رسول Sai الله aka ce ya ma'aikin Allah من هم suwaye waɗannan aika dole a tambaya suwaye su sai قال annabi ya ce هم جماع su waɗansu taro ne na jama'a من نواجع القبائل na na cire-cire na ƙabilu ƙabilar kaza ƙabilar kaza ƙabilar kaza suka zo suka haɗa a waje ɗaya sun manta ƙabilanci sun manta kansu su abu ɗaya ya haɗa su iktalabat alsunuhum wal aqdu muttahidun haqqan li rabbil hamd awwaluhum hausa wa ahlu zalma kaza ta gambal khayru fihim amma waja'ani yurba kaza ka mushi wa wangara waja'ani manfurushi وقوم جرما وبوساندا وبلا داوا ولا أكدوا أنلوا لا gurin shiga uwa kusata wani bibar guda daji ma'azalu na sabi ba tara adara fasil qaba'ilu ba tara adara fasil qaba'ilu taqahum al-kasmu tijani qa'idu al-mizbah al-kabir yamin al-bahir yani maqamahu al-mukassam al-qalil كذاك كتفدي وخرفرة أتوا كذاك غنجا ومن الخيل رووا وقوم غرما وموسانغا وبلا gawa wala aka zo an nilo ila gurin shijaru wa kusaka wa nubi bargu da gaji fa azalu nasir to madalla kabilu ne ka min nawazil qaba'il daga ciccirowar kabilu يجتمعون da za su haɗu ala zikirin Allah zikirin Allah ne ya haɗa su a su aiki ne a je a haɗu hawo kawai a wani ba ku tsaye da shugaban kasa ba ku tsaye da kaza kaza kaza kaza to kan ne shari'a ya je haɗu da zikiri ne kawai ya haɗa su a yi zikirin kuma a ware su kashe kuɗin su yi duk abin da za su kuma ga abin da ya haɗa su shi zikirin wasa Allah ma'ana Allah ma'ana Allah ne ya haɗa su kai yanzu bakar a yi taro don Allah ba duka in dan wani abu suka dan wani abu yanzu da suka yi taron Allah dan me suka yi kenan dan Allah ko dan kalifan Allah bawan Allah duka ba ki to فإن تكون دائما to in الكلام suka haɗu din nan kuma suna zikiri ko ya su dinga tsoron- su su dinga tsintar maganganu masu daɗi
كما suna ينبغي gaya wa junansu ya shefi ya ya hadisi kana wannan ya ga dan uwa a a rufe ga juna a ji daɗi a yi kaza kaza kaza dama shi ne sirrin taron gaba ɗaya duk gaba ɗaya shi ne sirrin ya ba shi ne sirrin zama aljanna duk gaba ɗaya duk ɗaya duk gaba sai ga suna tsuntamar lamu masu daɗi suna gaya wa junansu كما ينتقى أداني مكما samari kamar yadda duk wani wanda zai ci wani ƴaƴan itatuwa yake tsuntar mai kyau in gyaɗa za ka ci mai kyau ba za ka ɗau boru ba in da kyau za ka ci ba za ka ɗau ɗasashe ba ko kara haka dai duk wani ƴaƴan itatuwa za ka ci to su ma da za ka suna tsuntar maganganun su duk gaba gida to mun gode Allah za mu tsaya kan wannan hadisi Allah da mu harasa mun gode Allah da suka tambaye manzo Allah manzo Allah ya ba irin wa'annan maganganu ba kai suka ce nawa bane ba kai saka ce ba na wani ba ne amma an gode Allah mai shari'a biya ba da misali duk wanda ka suna taro irin rikakken taro dan zikiri kawai kuma su zo su faɗi maganganu masu daɗi su wale su ne ko ba su zane a a wa'azi ake nufi wato wa'azi ake nufi ka zo wa'azi ka gama zage zage yanzu ka ka tsinci ayyukan kalamin kenan duk gaba ki da mai shari'a ya faɗa mun gode Allah duk da duk duba sai ka ga shi imamu su yana yana daga lamarin Allah duk abin da Allah ya duk abin da manzo Allah ya faɗa akan waɗannan mutane musiyansa masu kaza kaza yace ga sha sarri ba sai kai wani tawili ba duk gaba ki da dai ka sallata su da karatun Qur'an nasu da dai daga azube shi ya wuya duk gaba haka su ma na ɗaya bangaren duk ba abin da manzo Allah ya ba abin da manzo Allah ya bari a duk sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk gaba ki da fatiha da salatu fatiha Allah akbar yanzu wannan a in a sabon suna ya kuma aka yi wata a zo a domin su ma kuma na zamani suna da za ko wani malam da kayari ya kafa wani da ya ce shi kuma wannan ilimin fizik ake faɗa fizik abun mamaki duk turawa fizik na rana suke faɗa ita kuma wannan ake magana fizik na dare duk gaba kiga shi ma a rubuce duk mun rasu abin da fasara ba a duk ba daidai ba shi ma ya dawa kansa ba ma da su suka da man shafi gaba da da mu mun ce daidai ne ba wannan magana wani ne ba samu ba a ce ya ce abin da masu tafsiri ne faɗa ba daidai ba a ba mu muka faɗa ba kayali ne ya faɗa gaba ki da a shi ma kuma zai azahar sai ma zai da gobe ne Alhamdulillah.